salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kana abu da kuma sai da musu innaka anta samiul alim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد المساجي لما أغنيك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إيسري لنا بهذا المعذر والكائدي بنظرة تأتي لنا بسفر النبي إبراهيم da annabi Ismaila alaihi salamu suka ci gaba da yin wannan aiki na ginin Ka'aba suna yin addu'a kamar yadda dai muka koro jiya suka ci gaba da cewa rabbana ubangijinmu waja'alna ka sanya mu musulmai masu miƙa wuya ne ai mun ƙadaili masu jawowa ne daga gare ka waja'al ubangiji ka sanya min zuriyatina daga cikin aulada na 'ya'yanmu zuriyanmu ummatan jama'atan a samu jama'a muslimatan masu mi kauya laka gare ka halima annabi ibrahim ya sani annaba aba zuriyati ba'ali iyalin sa min zalimina suna daga azzalimai fadi haba sani da haka talaba minhu ya nema daga Allah an takuna minhu ummatan muslimatan al'umma musulma ta zamanto daga cikin su wa arina allimna Allah ka sanar da mu manasikana shari'a dinina shari'a addinin mu aw hajjana ko kuwa wato ibadodin hajjin mu wato alaina Allah ka wato gafara a gare mu kai tuba a gare mu innaka ubangiji kai anta tawwabu kai ne mai yawan karɓar tuba arrahim mai jin kai wato baitullahi ɗakin Allah ka'aba din nan tabaraka wa ta'ala ɗakin Allah mai girma ja'alahu Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ka'aba masabatan makoma linnasi ga mutane za su ta kokkomowa suna son sa Allah ya samu son kokkomawa zuwa Ka'aba din a cikin zuciyarsu wa amna kuma Allah ya sa musu wajen ma'aminta ce huwal ka'abatu shine Ka'aba allati bi makkata wadda take makka au bi bakkata ko ko take bakka wato bakka bakkatu ita bakka lugatun wato luga ce yare ne fi makkata a cikin makka za a iya cewa makka za a iya cewa bakka awil mawdi'u allazi alayhi al-ka'abatu ko ko wurin da ka'aban nan take fakat kawai huwa bakatu shine ake ce ma bakka wato ne dan da kewuyan azzalimai dan ko ko ma waye da waye ma mutum da kewuyan sa ko mai gewa mutum ya je kuma shikenan sai ga tarin da kewuyan sa zaka kara ma kanin wani ne wannan ba sai dai in ka gan shi kuma ko kaga ana ta kare shi wal ka'abatu ka'aba buniyat ashara marratin an gina ta wato sau goma al bina'ul awwalu ginin farko bana hal mala'ikatu mala'iku ne suka fara gina ka'aba wasani na biyu kuma bana a adamu shi ma adamu ya yi tsawon rai ya yi tsawon rai hatta sai a canza gini to shi ma ya sake gini wa bana a shi su sannan ɗansa annabi shi su shi ma ya gina ta gina adama ɗan adama jaddin rasuli sallallahu alaihi wa sallama shine kakan manzon Allah wa bana ibrahim annabi ibrahim ma ya gina ta raji annabi kenan ba da tufani bayan an yi ruwan tufana ruwan tufana ya janye to shi kenan kuma aka annabi ibrahim ya sake gina ta wa bina'uhu gina annabi ibrahim huwa allazi ja'at bi ila ayatu shine wannan wanda wannan aya ta zo da shi wa bada ibrahima bayan gina annabi ibrahim bana hal amalikatu amalikawa sun gina ta bayan sun kore jurhumawa to kuma sannan amalikawa suka gina ta wa bana ta jurhumu to sannan jurhumu ma sun gina ta bayan su kuma wabana ha ku sayyidu kilabin ku sayyidan kilabu ma ya gina ta wabana ta quraishin sannan quraishawa ita ma ta gina ta lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shekara 25 wabana ha Abdullah ibn Zubair Abdullah dan Zubair ma ya gina ta wabana al Hajjaj sannan Hajjaj ya gina ta bina'ul Hajjaj ginin nan na hajjaju huwa al-qa'im al-ana shine yake tsaye a yanzu wato a yanda Ka'aba take yanzu ginin hajjaju ne to amma kuma shi ma yanzu wannan eh, zamani shehu kenan radiyallahu ta'ala amma yanzu su fahatin nan ma sun sake gina ta wannan ta yanzu kuma ginin fa ce da aka sake ginin masallacin da baki ɗaya muna da littafin da yadda duk aka yi ginin to kuma wannan ginin ma na yanzu zamanin ta aka yi shi to kaga yanzu ya zama wajen goma sha ɗaya kenan ko da zamanin fesal ma an yi mata wani gyare-gyare an tara malaman duniya an ɗan yi mata wani gyare-gyare sannan aka yi fatawa to ƙasar da aka ragowa ƙasa ta fiya za a yi da ita aka ce a yi haka a haramin a binne a cikin haramin da sakin Allah ne baraka wa ta'ala to wannan gine-gine kenan almala'ikatu su mala'ikun Allah ikitabu sun aibata Adama annabi Adama alaihi salatu wassalam da Allah yake zai yi khalifa sun ce a ta ji alifi ya man yi suke biya wa suku jina wa na mu kabdu da hamdi ko na kabdu salaka sun ce zai yi barna zai zubar da jini to shi kenan wa ba da zalika to bayan haka kada su taubata sai suka nemi tuba wajen Allah wannan abu da suka yi kaman wato kaman wato kai wa mutum baki ne to sai suka nemi tuba wajen Allah min Allah tabaraka wa ta'ala wa indahum al-baytul ma'mur to su mala'iku suna da ɗakin su kuma a mak- a sama da suke kewaya a sunan sa baitul ma'mud nan suke ibada su kullum mala'ika dubu saba'in ne yake kewaya shi in ya shiga ya sallah ya kuma zai ƙara dawa ba a tashin kiyama gobe ma wani dubu saba'in din ta shiga gobe ma tun ran da Allah ya shi haka ake sai ba a dace to su mala'iku suna da baitul ma'mud to huwa al-ka'abatu fis sama'i shine ka'aba a sama ya na bihi da'iman suna kewayawa da shi a dawwame فأمرهم الله في الله يقولون أن يبنوا لآدم بجنا آدم مثل هذا البيت إلهم ومن آكي فبنوا لكعبة فتسل جنا كعبة في مقابلة البيت المعمود ولتكي وتوغبات مقابلة البيت المعمود كذا أسكوتا لو وقع البيت دا كعبة غاتفاتو هم لو وقع البيت دا دا دا, دا شي بيت المعمور زي زي سركو على العرض عشان قصة لو كان على نفس الكعبة تعرف فكوا عشان كعبة لا إيرين جن إيرين أورانس إيرين قاتل إيرين هومان كده ثم كان آدم النبي آدم يا كسر شيء يهج البيت yana yin haji Allah ya dora ma haji annabi Adam yana yin haji tun daga hajja arba'ina marata sau arba'in annabi Adam ya haji min al-hindi daga indiya yake tawowa ila makka zuwa makka sau arba'in Adam ya haji قالوا للرسول sai sahabbai suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma kana yarkabu wani adam yake hawa lokacin da yake zuwa haji ala sai manzo Allah yake ayyu dabatin ta hamila a adam wa ta dabba za ta iya daukan adam tsawon sa dai kamu suke tsawon sa banda fadi da abu ai ba dabba za ta iya daukan adamu la ta kaduru ayya dabatin babu wata dabba da za ta iya an ta hamila adama ta dau adama hatta fil hajiwa ma ba zai ɗauka adam ba ta yamshi alaƙa da mai min arzul hindi ila makka da kafar ya dinga tawa da ƙasar indiya zuwa makka adam alayhi salatu wassalam hajji arba'in marata kuma sau arba'in ya hajji duk da wannan nisa da yake tsakani falan ma ja a tufanu yayin da tufanin nuhu tufanin nuhu yayin da tufanin annabi nuhu ya zo rafa al mala'ikatul ka'abata to sai mala'iku suka ɗauke ka'aba suka sama da ita ila sama'i فأخذوا الحجر الأسود تلك هو حجر الأسود إن أجل شو عشان نونو إنا داما شي حجر الأسود ياقوت اللي قدابيو ياقوت لا حجر الأسود ياقوت لا كما مقام إبراهيم إن أن إبراهيم سنة يتاكا وإن أنت سوء آدم يصفو daga sama to shi ya kutun hajar al-aswad aka zo hajar al-aswada sai su malaiku suka dau hajar al-aswad din nan wa ja'aluhu suka sanya shi wadi'atan ajiya fi jabal abi qubais suka ba dutsen abin kuma suka ce gashi nan ajiye shi har ran da kuma lokacin sa zai yi bi jiwarar ka'abati shi dutsen a baku baitin yana nan kusa da ka'aba wallan ma ta kadama zamani yayin da zamani ya yi gaba ma'ana zamani ya kawo ja a zaman ibrahim zamanin annabi ibrahim ya zo kana ibrahimu fi sawadil iraki annabi ibrahim yana can wato cikin garuruwan iraki masu ni'ima din nan masu shuke-shuke yana cikin garuruwan iraki masu ni'ima min nawajil kufa wajen kufa fa hajara sai ya tashi ya hijira daga nan iraki ila falastina ya kawo falastin juz'un min ash-sham ita falastin yanki ce ta kasar sham wa kana fi tariqi hijrati a hanyar hijira annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu akwai makasu akwai yan fito masu karban harajin abu kayan da aka shigo da shi kasa misira kenan to annabi ibrahim ya haɗu da masu karɓar kuɗi na kayan da aka shigo da shi baki na da aka zo da shi gari na ya fi insani shi wannan wato mai kwastancin nan ba wanda zai zo masa inda hujin ra'atin jamilatu yana da mata kyakkyawa illa in ta za a hami sai ya kwace ta daga wajensa wa ma ibrahim zawjatu saratu tare da annabi ibrahim akwai masu saratu ajma'u nisa ajmalu nisa'il alami ita ko saratu ita ce mafi can matan alam duniya da aka saba yi kutuni yusufa can nan na annabi yusuf da kake ji ana faɗa inna ma huwa li shimihi bi sarati wai dan yayi kama da saratu ne ita kakarsa na ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam fakat falan ma qaruba min al makasi yayin da annabi ibrahim ya kusa da wannan mai karban kuɗin haraji din nan wa kana fi qanuni yana daga cikin wato hukuncin su annaman atabi imra'atin duk wanda ya zo da mace jamilatin kyakkyawa وقال يتي إن هذا جته ما تتكي أنت بأدمين وفي أقوات تدك وجنسا ولا تليق زوجة الجميلة أتو وتوفن سوشن تنسو تكاو ماتا فتداتي لك إلا للملك فتتركي تكاو كتو هاي ديوان دي أنقوات تتركي to bata kuma haka ake yi fa ɗan wa'in zaman nika ɗan kaɗan ma fa da aka shirya fa haka ake yi fa kyawun mata ba sai sai sarki sai mai kuɗi ba yanzu ne duk Allah ya canja abu yanzu ko talaka ma yanzu Allah ya bashi to shi kenan wato a ka'ida su duk wanda ya zai kama tun nan to ba ka ba sai ta sarki ce za a kwace ta a ba a sarki wayin kala in ku yake inna ha uku tuhu ita ya uwarsa ce turi kallahu sai a kale masa to falan ma karuwa min diwali yayin da annabi ibrahim ya kusa inda ofishin su wannan masu kafan haraji din nan suke hala ibrahim sai annabi ibrahim yace da sarata da saratu matarsa laysa ala waje hadhihi al-ardi yau babu akan wannan ƙasa ɗin nan in ma ƙasar da suke in ma ku duk ƙasar ma ta Allah gaba ɗaya musulmi yau ba wani musulmi illa ana wa anti sai ni da ke kawai fa anti idan to ke yayin nan ku kuji ashe ƴan uwa ta ce a cikin addini to sun tambaye ni zan ce ƴan uwa ta ce ki ba mata ta ba saboda ƴan uwa ta ce a cikin addinin musulunci ko to sun an tambaye ni zan ce wato fa anti idan ku kuji ke ƴan uwa ta ce wa ma'a galika tare da cewa annabi ibrahim ya yi tawilin cewa ƴan uwarsa ta addini to kuma ma duk da haka ƴan uwarsa ce fa abokiyar wasan ta ce wa ma zalika tare da haka hiya bintu amri yar ammin sa ce yar babban sa ce kaga yar babba wato abokan wasa kenan ko yar babban sa ce annabi ibrahim ita saratu to idan sa aluni idan suka tambaye ni ko ba aqulu zan ce musu innaki ukuti ke uwata ce hazihi to wannan ilida ka zibatihi ɗaya daga cikin ɗan abin da shi Ibrahim yake ganin wai ƙarerayi ne abin da yake tsoro ya je wajen Allah da su kenan duka ba ƙarerayi bane kaga tawili ne ai kaga musulmi dan uwan musulmi ne to ita musulmi ce kaga ƴan uwarsa ce kuma ƴar babbansa ce kaga har yau dai ƴan uwarsa ce wai shi abin da yake tsoro a mukaminsa da aka cewa ce ce ce ma ta ta ce ma wai wai kai yayi wannan ma wai shi a mukaminsa to to Ibrahim yana jin tsoron wannan sannan daga za a tafi bautar gunki aka ce to a tafi bautar gunki ce inni sakimu ba inda rashin ba inda lafiya wai ba inda lafiya shi lafiya da za ta kai je bautar gunki to ba shi da wannan lafiya kaga har yau ma sannan kuma wato da aka tambaye shi saboda ya kaba hujja wai waye ya sassara gumakan nan da sai ba ga babban su nan shine da gasari a hannunsa ba ai shi ya sassara su kenan to wai duk wannan wannan abubuwa guda uku shi ya ranar lahira idan ka zuba shi abin da yake ganin wai yana jin tsoro ko ƙarya ya yi ƙarya kenan allati ya aka ziru biha wanda yake kafa hanzari da ita ba da hanzari da ita yau mai kiyamati idan an zo an ce je wajen ceto sai ce kaina kaina ni da nace da saratu ƴan uwata ni da nace babban gunki ne ya sara gunki ni da nace ba da lafiyar da za a tafi bautar gunki na naji Allah ya kama ni da wannan fa to ina mu da muke yanka ƙarya kuma gaba ɗaya sai dai Allah ya mana gafara malam to yana ba da hanzari da ita ran sashi kiyama annahu kazibu wai wannan ƙarya ne Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam gayurun mai kishi ne kwarai jiddan kwarai sana'a sandukan to da ya daga yanda wannan gari da yazo zai shige yake to sai ya ya sa aka ma akwati waje alal mar'ata ya sanya wannan mata ta su dalika sunduki cikin wannan akwati wa kafala alaiha ya kulle a gare ta falamma atali sahibul masjid yayin da suka zo wajen mai karɓar kuɗin haraji din nan qala lahu sai da annabi ibrahim ma za fi sunduki ne a cikin wannan akwati qala lahu sai annabi ibrahim ya da shi ka girma shi ita gwargwada abin da ka ga dama ka abin da ya zo zuciyarka ce ne shi ne to sai ka faɗi kuɗin da za mu baka sai mu baka in ka ga dama ce ne kaya ne in ka ga dama ce ne zinare ne duk abin da ka ga dama ce ne shi ne a ciki ka faɗi iya kuɗin da ake bayarwa sai in baka shi kenan fakat min almali utika diwanati sai in baka harajin sa idan kulta in ka ga dama ka ce inna haza sunduka wannan akwati mumtalibin cike ka zahaban da zinare to utika rubahu zan baka ɗaya cikin kuɗin sa dama wai harajin ko me to za a ba da ɗaya cikin kuɗin kuɗin abin nasa zahaban na zinare haza huwa almakas wannan shine harajin nasu indahum a wajen su rubu'ul mali ɗaya cikin kuɗin dukiya halar rajulu sai mutum ya ce la ban yadda ba ni dai dole a buɗe shi da aka kwasa suke cewa mani su ce su dole sai dole a buɗe shi to hatta an ka al sunduka har ibrahim ya buɗe akwati kuma a ga la haula wala quwwata dole sai an buɗe fakat haka ta wuce annabi ibrahim ya buɗe wannan akwati wa wajada sai shi ne karɓan kuɗin haraji ya samu ajmala nisa'il alamin mafi kyan mata alam a cikin wannan akwati duk sunduka a cikin akwati ala sai yake ma hazihi ninka to wannan kowa take dinka hala hiya ukuti sai Allah Ibrahim ce ƴan uwata ce fa akazaha sai ya kwace ta wa zahaba biha ila al-maliki ya tafi da ita wajen sarki kana fal qanuna jiji wato shi wannan ne haraji din nan wato ya saba ma wato hukuncin nasu bi shiddati jamalin mar'ati saboda kyan wannan mata ta Annabi Ibrahim da ya gani ma tunda dai Ibrahim ya ce ƴan uwarsa ce ai kyau da ya kale masa ita amma ganin da yake kai wannan ko yan uwarka ce ai ba za kyale ma ita ba sai sarki ya ganta to yi kenan kaga ya saba wannan hukunci nasu ya saba wannan lishidatu zamanul mar'ati saboda tsananin kyan matar wa Ibrahim ga yaro annabi Ibrahim yana da kishi kwarai da gaske kama kunna ta yanda muka ce haka shafa shi da nan sai aka tafi da matar gidan sarki aka kwace ta aka tafi da sabatu to shi ba annabi Ibrahim aka bar shi anan to wai dan ka annabi Ibrahim ya dan kuma ji wata shakka a cikin zuciyarsa ya yi shakka akan mata ya rasu ko wani abu ya faru sai Allah ya yaye maka sangogi gidan sarkin kuma yana ganin gidan sarkin kamar gilas duk inda mata take yana ganin ina kai duk in duk abin da ya faru annabi Ibrahim yana inda yake amma a idansa dan dai kan wata tuhuma da shiga tsakaninsa da ita Saratu din shikenan sai aka tafi da ita ita ita wato Saratu din haka shaballahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya yaye gidan sarkin ya yayo alhujuba shamakai falan ta gir an saratu bata faku ba ga annabi ibrahim منذ adkaluha tun lokacin da suka shigar da ita alkasara wato gidan sarki wa fil biyuti da dakunan gidan sarkin da aka shigar da ita duk annabi ibrahim idan sai yana gari fa kana ibrahim annabi ibrahim ya kasance alaihi salatu wassalamu yashahiduha yana kallon saratu fi kulli ahwaliha a duk halayen da take asamaha aljalil ubangiji mai girma ya tsare faratu min an ya shukka biya ka annabi ibrahim ya kokonto a cikin ta yace ko sarki yayi wani abu da ita falan ma hadara bayne dai maliki yayin da saratu an saka gaban sarki sarki yana ganin ta kawai bai mallaki kansa ba mace ya da hudu ha kawai sai ya miƙa hannunsa zai kama ta fasiri a firhini sai sai aka bige sarki a take anan kamar aljanu sun bige shi yake nan sai ga sarki kuma ya san san ƙarya sun san ƙarya waɗi yake nan suri a fili sai aka bige shi a kaka a nan bugun aljani fana wa taubata a cikin zuciyarsa yace a wannan mata lallai to ina warke ba zan ƙara saba ta ba to shi kenan sai ya warke a kaka a nan wa ada ita wa sai za a hakura to sai kuma kai hannu zai kuma tabo ta shi ke ada ada idan ya akalu sai hankalin sarki ya dawo amma da ya dawo ila sai ko ne da hannu zai taba sarar su aiza fasuriya a shadda sai aka kuma bige shi mafi girman wancan bugu na farko da aka yi masa min al'ula shi ne sai ya fara lafi gaba ɗaya aljanu kamar sun buge shi malam kalan ma a faka yayin da ya farka ƙala laha sai ta da ita an ta sahiratu lalle ce mai sihiri ce yau yau boka aka kawo ne yau wannan mata ai boka ce ƙala ta ce ni ba mai sihiri ba ce la ba mai sihiri ba ce ana zaujatul kalili ni ma tabbata din Allah ce Ibrahim wal dalilu ubangiji yamna'uni zai hana ni gare ka ƙala sai sarki ta au mu za ki zo ki wa wani girman kai ki ke mata mafi lubiya a ɓata mata kan nata duk alalata su su fata ta alalata yake na aka kawo basilla aka huda kunne aka huda hanci yake na aka samu karfe yake a samu ko bakin karfe ko bakin karfe a sa mata sai aka sa sai ga shi kuma ta fita kyau sai abu ya zama kamar yari da kuma irin wannan ado na hanci da ake shi kenan kafin wani wannan matan gidan sarki duk kowa ma ta ji an huda mata kunne ita ma duk an sa mata wannan abu shi kenan da sarki ta a babbata mata wato sufar tata a yi musula da ita musula a babbata jikin mutum a yanyanke wurare sai faja a lusu kubata sai aka sanya huda sai guzunya a cikin kunnanta aka huda kunnanta waje a lujiya shi aka sa wani abu kamar yari fasara a hasana shi sai zama mafi can abu hatta fa alattun nisa wa har duk matan gidan sarki kuma sai ga su sun wuhu da kunnansu da hancinansu kullum ila yau mina haza kuma haka zuwa yau kowace mace ma ga yana sai a huda kunne kuma ana sa wai kowa koyi yake da sarar fa a tahafa fa a tahafa ha ammatan sai sarki ce to yanzu dai wato wannan abu naki ya fi karfin hankali sai sarki ce to yanzu ki yi hakuri wannan abubuwa da muka yi sai ya ɗauko baiwa ita ce ita ce fabar Ismailu Hajaru sai ce ga baiwa nan na baki ta zama fansar wannan abubuwa da aka yi ta aka hafa sai sarki ya ba Saratu ammatan yanga iya Hajaru ita ce Hajaru babar Annabi Ismailu waradda ha ila zawjiha yake a maida ita wajen mijinta fa qalat li Ibrahim da aka kawo ta wajen Annabi Ibrahim tana tana uzuri bata san Allah ya yi wa annabi Ibrahim gidan sarautan ba duk inda ta shiga yana kallo ya san wani abu bai faru ba yake ne da suke wa annabi Ibrahim uzuri abshir kai bishara ya Ibrahim fa inna Allah kaffal aduwa Allah ya rike ma makiyin warzaka warzaka li walidata ya kiyaye mun makiyin bai iya komai da ni ba gashi ma har ya azurta ni da yarinya baiwa ta kadimu ni ta min hidima ya Ibrahim ya kai Ibrahim ana akirun kagan nan bakarara ce ma walattu minka ban haifu Allah bai arzuta an da kai ba wa inni uhdi laka hadhihi jariyata to na baka wannan baiwa kyauta na baka hadiyata tatta shigo ha sariyatan kai ka daka da ita karge ta ku yanga liyar zukaka Allah domin Allah ya azurta ka min hada gare ka zuriyatan iyali fata sarrabiya sai annabi Ibrahim ya sadaka da ita wannan wato hajar dinnan wannan tatta Isma'ilu sai ka haifa masa annabi Isma'ilu alaihi salatu wassalam walgiratu an ce kishi kaddu abi ila alhamdi takan iya sa mata ma ta haihu kana da haihuwa ta Allah ce amma kishi ma zai iya sa mata ma ta haihu da tana ganin ita kadai ke wata to da wata kuma matar ta zo ta so haihuwa ba yanzu duk sai ka damu bai ta addu'a bai ta addu'a ai ta magani kuma yaga Allah azurta ta da kuma dan kuma da wata ta tana ganin ita kadai bari kenan kishin sai ya jawo kana ma wanda rashin jariyatu yayin da sarar ta ga bai wata ta haihu hamalar saratu wadda ta ce saƙa shi kenan ita ma sai Allah ya ba ta ciki sai ga saratu ita ma ta haifa annabi ishaqa fa kana isma'ilu annabi isma'ilu ya kasance huwa akbaru shine wa min ishaqa daga annabi ishaqa idan karaja ila la'iba idan sun fita wajen wasa ya zuribu isma'ilu ishaqa to kamar alhalin ya halin yara babba sai ga yana dukan karami wannan halin yara ne to shi kenan isma'ilu sai ya ba ishaqa kuka sai ya ji sai ya goga wa ya fi ila ummi ya go wajen uwarsa yana kusa kaga su ba sai ta fushi kaga su ba saratu sai saratu ya fushi min zalika daga wannan kara ta ce hazihi jariyatu wannan makuyan gashi kun su amliku ha baiwa ta ce wal ana yanzu kuma waladu ha dan ta gashi har sun samu wani matsayi kuma dan ta gashi kullum kowane rana ya duribu walati ma har dukan ɗana yake a za la sabara bi alaihi wannan ba hakuri a gare shi a kariji a kariji hazihi jariyatu min guna ibrahim dauke mai wannan tarka san inda za ka rita ni zai araba da ita yau duk inda ma za a kai ta to kuma ikon Allah waliyan Allah da abin da suka yi sai ga kuma ya dace kuma muwafaka ne na Allah jibril ta kori baiwa sai korar ta zama alheri yanzu ba ta koro su ba a zo a yi maka to kaga korowa kuma shikenan sai ta zama alheri shikenan to ka fitar da wannan baiwa ne nuna daga nan la ujawiruha abada ba zan ƙara zama da ita bani da ita a san inda ake da ita shikenan shi ko annabi ibrahim ya san wannan mata ta da saratu kuma bai wa Allah ta zai saba mata rakiba ibrahim alayhi salatu wassalam sai annabi ibrahim ya hawo rakumin sa wa ardafa hajara ya goyo matar baiwar sa hajaru wa isma'ila da ɗansa isma'ila wa sala bihi ya taho da su mina shami tun daga sham tun daga bai fiye nan sham din aka taho da su ilal ardil ka'abati sai da ikon Allah bai ta ko ina ba sai da aka zo inda ka'aba din nan take sai da aka zo maka annabi ibrahim yana tafiya da su wai ya faru ita ko maka a wannan lokacin fako ce ba daji ne kawai ba tsararruka ba ruwa kungur wato fako ne kawai ba ruwa ba ba shukoki ni zalika lokacin a wannan lokacin sannan ma ja'a yayin da annabi ya zo nan wajen kuma Allah ya nan ne za a tsaya shikenan sarakahu ma annabi Ibrahim sai sauke su ya bar a nan wajen funalika bisiqa'in min al-ma'i ya ba su fal- da salkar ruwa wajirajin da sanwa kuma fi samrun akwai dabino a ciki dan buhu kuma buhun dabino da ya salkar ruwa shi ne ajiye mata da ɗanta to yanzu kuma banda imanin annaba malam ya san Allah zai so ta ina wannan zai yi ai kawai ta ta je mutum cikin halaka ne shike nan ya ba su da ruwa da ɗan samun wato dabino wanda hawa an ruwa kawai ya juya kai da tafi taratul mar'atu sai wannan mata ta dinga ta zamo tunadi tana kiransa ya ibrahimu ya kai ibrahim ya ibrahimu ya kai ibrahim ya ibrahimu yamshi annabi ibrahim yana tafiya fakat kawai hatta qalat akiran to a karshe sai ta ce masa Allahu amaraka bi hadha ibrahim ibrahim Allah ne yake ka zo ka kawo nan wajen ka ajiye mu ko ko waye qala na'am to kuma kaga wahayi ya faru yanzu kuma ajiye sun da yake wahayi ne na Allah tabaraka wa ta'ala yake wallahi Allah ne yake zuwan kawo ku nan ala sai kace idan to tunda Allah ne yake kawo mu nan idan kai kama gaban ka ban mu da shi ita ma alifa ce ka ce eh shi mana ce ba Allah Allah ne yake kawo mu to kama gaban ka Ibrahim eh zaki ban mu da shi mu ga yanda za a yi mu san da Allah ba zai so zarta mu ba to wai ma'ana irin wannan maganganu ko wai wai ni imani fa kowa ya dinga kwaikwayo irin wannan imani na annaba da sai ga abin kamar sakarci sakarci a wani sakarci bane tsabar yakinin su da Allah shi ko Allah inda batan bawan sai yake haka yake ana inda zanna abu to wai mu dinga karfafa yakinin mu da batan mu ga Allah alheri Allah ya shirya mana tabaraka wa ta'ala kace shi kenan tunda Allah ne ya kamu wannan daji fako ba ruwa ba shuka ba komai dan wannan ruwa na cikin salka ya je zauna kwana biyu ba dan wannan dabino bai fi kwana uku an gama cinye shi ba kaga mutuwa kuma ta taho kenan ko ba a san me zai kallo daga cikin daji ya zo ba me zai zo ga yaro jinjiri amma da tunda Allah ne ya ce ajiye mu kike nan kama gaban ka Allah yana nan tare da mu tabaraka wa ta'ala ba zai so da samu ba ilham hai shi da kafin da ga dama in kana amran lahi in dai lamarin Allah ne fala yudayyuna Allah ba zai so da samu ba kana ma maka za a yama shi kenan na lura yake shi kuma matar nan da suna nan Hajaru da Isma'ilu suna nan fadan ma maka sa ayyaman da suka zauna yan kwanaki na fada ma inda ruwa min alma'i shikenan ruwa ya kare abin da yake don su na ruwa ya kare wa atisha Isma'ilu Isma'ilu ya ji fishi ruwa hatta ka da ya mutu har sai da yaro ya so ya mutu fa kada da Hajaru Hajaru sai ta fita ila an wasala ila jabal Safa har sai da ta hau dutsen Safa dutsen Safa yana kusa da ita ta kura da gudu wai ko ta hango wani bako ko ba ta hango wani waje inda ruwa yake ta je ta hau dutsen safa da gudu wa tsala ta alayhi ta hanhanga ta hanhanga tanzuru tana duba hal sarama an ko za ta ga ruwa au basharan ko za ta ga wani halittan Allah ko za ta ga dan adam ma ra'a shi an ba ta ga komai ba fa za a fa ilal marwati sai ta sako da gudu ta kuma hau dutsen da yake kuma gabanta na daga marwa sai kuma ta ga ruwa ma ilal marwati thumma raja'a ila safa haka dai ta jijice ga ɗa ga ɗa zai mutu duk lokacin da ta hau wannan dutse da gudu sai ta gangar ta ga ɗan ya mutu ko ya mutu wani ta daina da ta kuma zura ta kuma hawa wani gudu ifan Allah wannan mata tana ta gudu tsakanin wannan kaga dai wato rahama Allah za ta zo amma dai kaga ɗan shawuya to san wuyan karya ana ka wato sanin cewa wannan rahama Allah tana ta zuwa to kenan wannan fa za a bai ilal mawati ta zuwa ثم رجع الى الصفا جاء الى الصفا وذهب الى المروه كما كما الى المروه سبع مرات سو بكوي دي هكا هذا اصل السعي wannan shine asalin safa da marwa da duk alhajin duniya wai sai ya ji ya gwada shi ma ya ji ya koyi abin da uwa annabi isma'ila ta yi shi ma shine wannan safa da marwa da muke yi bainal jabalai ne tsakanin safa da marwa tsakanin duwatsu guda biyu faraja akilal waladi sai ta dawo zuwa wajen kan na tanziru ka duba almauta wai ya mutu ne fa ko ko bai mutu ba fa ata jibril alaihi salatu wa salam sai jibril ya zo fara kaza bi kadamai sai zunguri kasa da kafarsa ana ba azziru zamzama sai ga ruwan zanzan yana bullowa wannan ruwan zanzan sai ta karo kafar jibril ki alaihi salatu wa salam jibril ya zo ya taka shikenan ya tafi kasa da kafarsa shikenan sai ga ruwan zanzan yana ta fitowa da duk wannan daraja ta zanzan dinnan wato ruwan kafarsa a mutuwa fasal al-ma'u sai ruwa ya dinga kwaranyowa hatta tsara baharan har ya zama teku fasara jibrilu ya zama korama gashi na ruwa yana so kuma ya gangara fasara jibrilu sai jibrilu ya zama ya kukkul ma'a yana tattare ruwan waya ku yana ta zamzam ka zauna a nan inda ka kai gaba ma'ana ya zauna nan kai ya gaba ma'ana ma'anarsa uskun zauna hatta raja'a biran har ruwan ya zama rijiya ba ba ke kwaranya ta ba فقال الرسول صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yarhamullahu umma isma'ila Allah ya ji kan uwar Isma'ilu law tarakat zamzam da ta kare zamzam da kanat ainan ma'ina da ya zama korama sai zai dinga gudu ya game duniya kuma to uwar ko kuma ruwayar uwar ce sai uwar ta ce zamzam da ibraniyanci ruwa zauna zauna nuka tabi ko ina namu ne na ɗakin mu ne shikenan sai ruwan ya zauna a nan yanzu ba irin handasa ba irin wato kwarewa ta gini da ba a yi ba a ruwan ya fita daga harami ma ya fita daga harami cikin harami ko ina famfuwan zanzan zai kai amma in aka nan ɗara harami shi kenan da kuzura Allah ba inda zanzan zai kai shi kuwa zanzan din nan in yau duk duniya ba ta da rijiya sai zanzan shi za ta ta sha ba zai kare ba yayin da aka yawaita shan sama sannan ya yawaita zubowa sannan ya yawaita zubowa muna lissafin da duk gashi nan tura duk sun wata rijiyar da komai to an ga rijiyar nan ruwan da yake cikin da zai ishi duniya duk gaba ɗaya kuma kashewa ba wani zancen kashewa to sabida ruwa ne da aka kawo da shi daga cikin aljanna kuma sai da aka biyo da shi ta bahar ta teku sai da aka biyo da shi ta tekun duniya sannan Allah ya shigo da shi ta maka maka gaba ɗaya akan zanzan take gaba ki da to a shi nan nan da yanzu zanzan ya zama korama ce ma'ina mai faranya فزمزم زمزم هذا تعره زلفن دا لا يعرفه إلا الله معنى يوال روان باوان دي سيوال روان ننسي الله تبارك وتعالى لكنه فعر وتدومن الله تبارك وتعالى شمفت تيكون تأكم ماك غباكي دي ماذا كان أكن تيكون زمزم غباكي دا daga kudura kudura Allah ta haka makata kullum ƙarƙashin maka duka fa sharibatul mar'atu sai hajaru ta sha wa sharibal waladu sai dan ya sha kuma ikon Allah Allah ya sanya shi shi abinci ne, zanzan ruwan sha ne kuma abinci ne, in ka sha ya isan wa yunwa, in ka sha kuma ruwan sha ne, sannan kuma zalla sun lalle ta ce a zamzau lima shi ta duk abin da ka sha da shi zanzan zai yi. In ka sha zanzan ko dan ne haka zai faru, da yawa bayan Allah da in su ya ta Allah mun sha dan ilimi kuma Allah ya ba su, wani kuma su ya ta Allah mun sha dan kishirwar tashin kiyama. Yake na to kowa dai a zanzan lima shi riba lahu. yana da darajoji kuma wani karatu duk za a zo da da bayaninsa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa munafiki zai iya cika cikin sa da zanza iko Allah da Allah ya ga dama zanza din nan kuma zai zama ruwa mai daɗi amma sai Allah ya sa shi kuma ya zama ruwan zafi to malamai suke ta kai ka wai ne hikimar Allah ya sa zanzan ruwan zafi da duk darajar nan ta da komai amma zanzan ruwan zafi ne wai ne hikima sai wayansu malamai suke cewa ai wato sabida ya biyo ta ya biyo ta bahar muhitu ya biyo ta teku ita ko teku gishiri ne da ita dan haka ya ah, to Allah yana da ikon abin ya biyo nono ta ina ya biyo ne ba ta cikin jini da tumbi nono ya biyo ne to ya fito da jini ko ya fito da ɗoyin kashi min bai ni farcin wadamin na banan kalisan sa'igan da sharibina ta tsakanin jini fa da tumbi ya goyi wannan nonon da muke sha fari tsaftin nan ta tsakanin ja da kuma kaji wai Allah ya taso mana wannan nono abu to Allah ba shi da iko ya taso ruwan daɗi tsakanin ruwan teku to aka ce wannan to malaman hakika suka ce a ba wannan su wannan ba hujja ba ce su sun san hujja aka ce mai hujja suka ce abin da yasa Allah ya bar zanzan ruwan zarfi dan a sha dan ibada dan a dinga shan ruwan zanzan dan ibada ba wai don a tashi ne don maganin kishirwa ba in maganin kishirwa ne ga ruwa masu daɗi nan masu zar masu daɗi da komai amma a tashi don ibada don ruwan dai zarfi ne da shi in ba don ibada ba ba don daraja sama don waye ba ga ruwan daɗi ne za ka yi da wani ruwa mai zarfi haka da haka manzo Allah ya ce muna ji shi ba zai cika cikin sa da shi ba to haka ake so in dai Allah ya kai mutum maka ko anan ma yana da hali shi kenan bare kuma Allah ya kai mutum maka ya ta sha ya ta sha sai ya ji yana dan biyowa ta hanci dan ya zama shi ba mana haka Allah Allah yake na biki ba zai iya cikin cikin sa da shi ba kowa ya je kan rijiyar zanzan ya dinga sha ya dinga sha sai ya ji cikin ko ina ya cika kamar to sai ya san shi ba mana biki ba ne kenan ina ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake daga Allah ake yi haka kuma haka ne karatu to wai ma'ana dan dan ibada ake shan sa kuma ruwan zanzan din ruwa ne mai daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga na farko dai ya ce mai yanki ne suka cikinsa da shi ba kuma ya faɗi darajojinsa to ruwa ne mai daraja kwarai da gaske a dinga girmama ruwan zanzan to shi kenan ita hajaru ta sha ruwan zanzan din nan sannan annabi isma'ila ma ya sha wa kana sayyaduna akwai ƴan ƴan farauta da suke gau- suke gefe matafiya yaskununa fil falawati suna cikin daji kawai a zaune wala yarawna fiha athara ma'i sun san ba ruwa a wannan daji ba tsuro fa nazaru ila da'irin sai suka ga tsuntsaye ya humu tsuntsu yana yin kewayo yana shawagi haula hadhihi mar'ati wato kusa da inda wannan mata take wa'yansu jama'a sun suka hango tsuntsaye daga nesa kafin tsuntsu duk inda ka tsuntsu yana shawaki akwai ruwa a wajen suka ce abin mamaki kun ga can gaba din nan ga tsuntsaye suna ta shawaki shi ko tsuntsu zai yi shawaki sai dai in ya ga mushe ingulaye kenan in ya ga mushe ko ko in tsuntsu ya ga ruwa yanzu a ce za a samu ruwa a gan wajen a tashi a je a gani shi kenan wa'annan mutane yan farauta din nan suka taho suka suka zo suka zo sai ga mace da rijiyarta da ɗanɗanta a waje ɗaya gawajin halu sai suka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah hazi tiyuru wayannan tsuntsaye na tura ba a ganin ta illa fi mahallin sai a wurin da fihi ma'un akwai ruwa a wajen wa aina yujadul ma'u to sai ina za a samu ruwa fi hazi kifari a cikin wannan fako din nan ta aka sai suka zo ko wanda su digiran sai ga rijiya digiran zamzama sai ga rijiya zamzam wa hajaru da hajaru wa isma'ilu da annabi isma'ilu qalu la hatta suka je da ita na shirabu min ma'ikum da Allah ku ba mu ruwan ku mu sha Balan na an fice na yadda ku sha walakin la haka lakum ji amma fa ku san ba nasu bane wannan rijiya ta ce daga Allah Allah ne ya bani wannan rijiya ba haƙƙi a cikin ku fa sharibu sai suka sha ba da zalika bayan haka kada ku mutawarata suka ce to kin ga baiwa Allah mu zauna a makotanki mu zauna kusa da ke kullun ki dinga ba mu ruwa mu kuma dinga ba ki nono da nama da abinci kin ga muna dai muna da tumaki muna da kuma muna muna farauta to sai ki dinga ba mu ruwa ruwa dai shi ne rayuwa mu ko mu dinga taimakon shi ta ce ta yarda shi kenan suka zo suka dan kafa bukkokin su suma a gefen ruwa dama ruwa ba shi ne rayuwa duk inda ga mutane suke ruwa ne a wajen to shi kenan suka kafa bukkoki ita ma kuma aka yi mata bukkarta ta zamanto tana ba su ruwa su kuma suna ba su abinci ta jawa ruwa sai suka makotance ta wuhum jurhumu su ne kabilar jurhumu larabawa ne arabun larabawa ne da suke yaman wato wani irin dam ne ya karye wa yama to sai ya zama mutan yaman duk sun watse sailal alim din nan wato dam ne ya karye wa yama sai ya zama mutan yaman duk sun karye to su wa'annan laraba na jurhum suna daga cikin wanda suka taho daga yaman da kan dam ne ya karye kuma duk laraba suka wasu cikin duniya to sai ya zama yanzu fa har america nan ba latiniya inda za ka samu akwai larabawa da suke zama kuma da ɗaɗɗin zama ne a wajen wa'annan duwatsuwan laraba a wannan lokacin lokacin karyewar wannan dambi na yaman din nan to shi nan suka zo suka samu wannan mata a maka da wannan ruwa na to shi nan sai suka zauna ana hana sha isma'ilu sai annabi isma'ilu ya rayu arabiyan balarabe ya manta ma ya manta ma yaran gidansu yaran su ibraniyanci shi da ibraniye ne annabi ibrahim ibraniyi ne amma annabi isma'ilu al'adar yaro in aka kai shi cikin wata kabila shi nan sai ya tashi ya zama wannan kabila shi da na annabi Isra'ila ya zama balarabe falan ma maza zaman yayin da zamani ya shuɗe yadda a zana shi kenan zamani ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi abinka da bayan Allah Adam Ibrahim bai sake wayo ma ya aka yi ba da wannan zuriya kasar suke wannan waje to har hajara ma tsara su sai annabi Ismail alaihi salatu wassalam kuma ya girma shi ma har ya yi aure sannan annabi Ibrahim kuma lannan yasta azana Ibrahim sai annabi Ibrahim ne mijinin Saratu matan nan tasa an ya zura hajar ita zan je in ziyarci hajar wa isma'ila da isma'ila wala ta wala ta hutansa qala ta ce na'am na yi ma izini bi sharti amma da sharadin Allah tunzila an jamal kaka sauka da kan rafumunka in ka durku ka rafumun a haka za a gaisa ka ce kuna lafiya lafiya kalau dan wani namiji ma an gaya ma haka ya bi kalilur rahman fa kace na yadda ka tafi amma sharaɗi sai ka yi alkawari daga kan raƙumin ka ba ka sauka ba daga kan raƙumin za ka ce kuna lafiya lafiya kalau ka gan su gan kuma ka daɗa karya ko aka ala raƙumin ka ka dawo ita na ibrahim ya yadda da haka fata ibrahim annabi ibrahim ya zo waje da isma'ilu da'iman ya samu isma'ilu baya nan uwarsa dai ta rasu ita hajara ma Allah ya ta rasu isma'ilu kuma baya nan waje da imra'ata ya samu wata mace bilbaita a gida فقال سي النبي ابراهيم يقول السلام عليكم امرك الله يثبت a gare ku aina ba aliki ina mijinki qala la adri ta ni ban san ina yake ba ban san ma aina zahaba ina mijin nan na ya tafi ba qala sai annabi ibrahim yace antum bi khairun kuna nan lafiya ba haka ake gaisuwa bane antum bi khairin kuna nan lafiya qala la ce wallahi ba lafiya mala lasna bi khairin ba ma nan lafiya ina muke wani lafiya zaka tambaye mu qala sai annabi ba ya da ita hal inda kun aishin kuna da kan wani abu na rayuwa abinci ba ko a kuna da kan wani abinci wanda za a ci Alan sai ta ce ma inda na ce in ba mu da komai da wannan gidan za ka samu wannan mijin na ne yake da shi da za a samu ma'ana matar da irin mai rashin nan ce sai ba mu da komai zahaba ba ali ka ga yanzu mijin na ma ya tafi ya tasayyadu farauta ya tafi fa in waje da shi in ya samu wani abu wa ila an ba haka ba na ni bi sharri haka za mu kwana cikin sharri ka ga mu dai haka muke rayuwar mu sharri halatin cikin mummunan hali wa ma aksara su alika kai wannan tsoho ka cika tambaya ka ce kaza ka ce kaza ba ta san waye nan ba sai wannan tsoho ka cika tambaya ka ce kaza ka ce kaza ala sai annabi ibrahim yake mata idza ata ba aliki to shikenan na daina amma idan mijinki ya zo sallimi minni alayki sai wani tsoho yana gaishe shi wa quli law kita da shi yugayyiru atabata babu baiti ya canja dangarama kofar gidan nan nasa dokin kofar gidan ya canza wannan dokin kofar gidan wannan dokin kofar gidan ba shi da kyau ya canza shi a yi kuma ba ya shi ke nan idan mijin ke baki sai canza dokin kofar gidanki anan ma raja'a sai annabi ismail ya dawo haddasa su sai da kai wani tsoho mai surutu ya zo ya tambayi wannan ya tambayi wannan da abu na rajulun wani mutum ya zo ta'alani an ashiya'in kasiratin ya tambayi abubuwa da yawa ya ce wannan ya ce wannan wa ƙala ƙarshe ne ya ce mun in yi aƙul laka wai in ka zo in ce annaka su gayyo a tabatal babi wai ka canza dokin kofar gidanka ƙala sai annabi ismail ya ce zalika abi baba na kenan wannan ibrahim na san ba wani tsoho da zai zo ya wannan sai ibrahim ila ko yana zuwa na ya ji kanshin sa ita na ji kanshin gubana da kanshin gubana na ji ita wannan baba na ne ƙala inni usalliku ya ce wai in sake ki tashi fita ai ba an sake ki ke ce dokin kofar gidan ba wani ba wa an ce ɗalibin ke sakakkiya ce ai ke ce dokin kofar gidan ba wani ba to kaga ai ko a mafarki mutum ya warki ya hau doki an ce masa zai aura ko a mafarki ma doki hakan yadda ka ja to ai ke ce dokin kofar gidan ba wani ba kalan ma maka su zamanan to shi nan da annabi Isma'il ya zauna wani zamani kuma ko annabi Ibrahim to annabi Isma'il ya saki wannan ya kuma yin wata amarya to shi nan annabi Ibrahim yana yana san ista azana tarata sai kuma neman izinin saratu a idan kin ziyara ce ina son jiyan kuma gano iyali na wa kanan hajaru tuwiyar hajaru ta rasu da yi kenan kanan lahu saratu ta fita da shi da sharfi har yau dai da sharaɗin na Allah kan zira aljamal kaka so kada kan rakumi a gaisa dai kai kana kan abun hawanka da an gaisa kuma ka dawo fa ta aiban annabi ibrahim ya dawo wa waje da isma'ila karijan da kuma samun isma'ilu ba ya fita ila saidi zuwa farauta falan ma ra'atul mar'atu yayin da wannan mata ta ganshi wannan mata ta bi a saniyatu ta bi nan kala ta ce a haza fa ali abin mamaki yau ga wani irin mutum mai kama da mijina amma ba mijina ba mijina yaro ne wannan mutum tsoho amma kai kama da mijina amma abin mamaki ne kai ga ka tsoho wannan mijina ne ma a hasana hazar rajul mamakin kan wannan mutum ma ashbahu ba ali mamakin abin da wannan mutum ya kama da mijina wallahi na rantsa da Allah ma yumayyizu bainahuma ba abin da yake rarrabewa tsakanin wannan mutum da mijina illa shebu sai furfura mijina yaro ne mai bakin gashi wannan su ko su ko a kuma kamar su ɗaya da mijina laqad anzil anzil sauka ba ko zo sauka sauka ba ko sauka ala la ita ban yi alkawari zan sauka ba da dama sauka dai la anzil ba dama sauka walakin kaifa antum kuna lafiya قال نحن بكثر العافية قلوا العافية قلوا والله العافية قلوا ما نحتاج لشيء بابا بقاطع كومي من قولي الله من قولي الله من أتكين نعمر الله وزوجي سوف يأتي الآن يا هكولي يزوجي ناري داو إن الله يزوجي ناري داو إن تزرك جراشي أنزل سوكا حتى أقتل قدميك وانك كفافوانك قال إبراهيم سأل إبراهيم لا أنزل شرعي ولا سوكا فأتت بحجر كذلك أكو توتي an durkusar da rakumi shi ba zai alkawarin zai sauka kan kasa ba sai ke zai ta ɗauko katon dutse sai ta ɗauko katon dutse min hajarul makami dutsen nan na makamar ibrahim shi ne ta ɗauko shi waje alatu ta haka kadami ibrahim sai ta sanya shi karkashin kafa annabi ibrahim wa gasalar kadama ta wanke wa annabi ibrahim kafafuwansa alyumna ta dama kuma gasalar ukra sannan ta wanke mata hagu aidan fali haza saboda haka baki a asara kadam ibrahim sai gurbin kafa annabi ibrahim ya wanzu abu sabu sannan shi kenan annabi ibrahim yana kaka duwatsun nan sai dutse ya zama gumba sai ga hoton kafa sarakau ya fito a jikin dutsen nan ta san wannan lalle daban ne shi kenan ta wanke masa hafuwansa na annabi ibrahim tun daga nan gurbin dutsen ne fito ila yau ila haza haɗi zuwa yau sannan ma ta isma'ilu annabi ibrahim ya tafi yayin da annabi isma'ilu ya zo kala sai ya ce ana ashin hata ibrahim yau ma na ji ƙanshin babana ya zo shi farin ko babanka ya zo kamar ku ɗaya da ma kudutan kafar ta kare kafar sana ko da da shi na yi maka za an yi kaza ana da abu na rajulun wani mutum ya zo nan la farka bai na kawo bai na hu babu bambanci tsakanin ku illa shega sai furfura faɗar sallama alaika ya ce yana gaishe ka wa ƙala har yi min wata wasiya ya ce in naka kai su biyu a tabbatar babi wa'in ka zo ka bar kofar gidan nan naka ɗauki kofar gidan nan naka bar shi yadda yake abin da yake in gaya ma ala zalika ibrahim yake wannan baba na annabi ibrahim ne amara ni ya hoye na an amsi kuke in rike ki ai ke ce dokin kofar gida wai in rike ki wala ukalli rutan sa ke ki wara ja ibrahim annabi ibrahim ya kuma koma to shi kenan da ya koma kuma yanzu sai Allah ya turo shi Allah kuma ya bawa ai ibrahim ta kuma ka yanzu ba wai kakka ko kuma ka je ka zauna har sai an yi man ginin daki yanzu kuma ina na tantan saratu ai ba tantan saratu ita nan warja Ibrahim kuma sai ga annabi Ibrahim ya dawo bi amru min Allah da horon Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi wa qala annabi Ibrahim yace ya Isma'il ya kai Isma'il inna Allah amarani ubangiji ya hore ni an abniya lahu baitan in gina masa daki buna ana wa amaraka ya hore ka an ina ni ka taimake ni cikin gina dakin Allah qala na'am Isma'il yace na karba yi muka ranta da ka ka shar'a sai suka shiga fi bina'il baiti cikin gina dakin Ka'aba din nan Ibrahim ya takallamu bil Ibraniyanci. Shi dai Ibrahimu yana magana da Ibraniyanci, wa Ismailu ya takallamu bil Arabiyanci, kansa Ismailu ku yana magana da Larabci. Walakin sai dai kilahu ma ta su bin ya famu an al'akar yana gane mai ɗayan ya ce. Allah ya sanya wa kowanne fahimtar yaren kowanne, amma ba yaren su ɗaya ba. Shi annabi Ibrahim zai wa Ismailu magana sai fa magana da Ibraniyanci, sai Allah ya kimsa wa Ismailu fahimtar me yake. Shi kuma Ismailu zai wa annabi Ibrahim magana sai fa magana da Larabci. sai Allah ya kimsa wa annabi Ibrahim abin da Ismail yake gaya masa. Istilahu ma dukkan su ya fama anil akari wannan yana fahimtar magana wannan wala ya kallon bi lugatil akari amma ɗaya bai magana da magana ɗaya. Idan aka Ismailu idan Ismailu ya magana da larabci samiya Ibrahim sai Ibrahim ya ji ya gane wala ya kallon ba zai iya magana da larabci ba wai za ta kallama Ibrahim idan Ibrahim ya magana da sirri da da wato Ibraniyanci samiya Ismailu Ismailu sai ya gane wala ya kallon shi ba da wato Ibraniyanci yake magana ba. فبنيا الكعبة suka gina ka'aba wa hiya hadhihi al-ka'abatu al-mawjudatu al-ana ita ce dai wannan ka'aba da take tare da mu har yau sai dai kan tanga ta da aka yi maka ta a maka la'afa fa'idun ka'aba tana da falaloli da yawa tana da darajoji da yawa kasiratun mai yawa ta ci fi surata ali imran in Allah ya kama surata ali imran duk za a ji labarin ka'aba da abubuwan da yake cikin ta Allah yake cewa fi ayatun akwai aya akwai aya bayyinatin wato mabayyana a sarri a nan cikin makaɗin nan makamu ibrahim da dai aya guda ɗaya makamu ibrahim inda annabi ibrahim ya taka din yau an fi shekara dubu biyar da taka annabi ibrahim amma har yau kalle ka ka ga gurbin kafan nan taka an fi shekara dubu biyar kuma Allah ya sun shashafa ruwa ya daka abu kuma Allah bai goge shi ba annabi ibrahim to to shine ba ƴan uwa mu ga girma annabi muhammadu ba kullum Allah tabaraka wa ta'ala yana kirari wai akwai aya mabayyaniya a maka maqamu Ibrahim wai inda Ibrahim ya taka to ina inda Muhammad ya taka sallallahu alaihi wa sallam Umar dai baban nan na zaje bata fi tasu daraja ba to wannan kenan sannan yanzu ruwan nan da Jibrilu ya taka ya dinga fitowa mai wannan daraja zanzan to ina akwai ruwan da kuma ababuwan manzo Allah ne suka fito da shi da haka to ina yake haka amma dillata kamar suna nan ba hannun mu ba المدينة بين الماضي والحاضر مدينة عجية بيو حكا سونا سكي ساعة لسوان سونا ذاك تريان تريان ريجيا كذا تنا وجه كذا أما ينزل قوتل كذا شيني أكثر من ريجيا أشتي كيش تو أنت تو كوي بابا سام مزاجا كوي هم في دينغ ماماك ينسي دينغ ماماك تو yanzu a tarihi da annabi annabi ayuba annabin da ya rashin lafiya annabi ayuba a tarihi da Allah yake masa hukun firijili ka haza mubta salin baridin wa sharabin buga amurka zan fito ma da ruwa mai sanyi magani kuma har yau wannan riga za nan a turkiya lafiyar ta kalau kuma ruwan cikin da lafiya kalau ana amfani da shi to shekara dubin ne kafin annabi to sai rijiya man lalacewa ta zama ba su da a yau ta kaɗe me da burgewa me dabara a ciki kuma akwai rijiyar garsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da da sayyidina Ali in na rasu a ebo ruwan rijiyar garsu da shi za a yi mun wankan gawa to yanzu wannan rijiya ta ba sai a kalle da duk musulmi su dinga irwa ana zuba musu a ruwan wankan gawa ba a an cike to rashin lafiya ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya su ce zafin jiki a tashi za a iya yi manzo Allah yake a ebo ruwan rijiyar Madina guda bakwai a haɗa su waje ɗaya a zuba mara a zai tashi insha Allah aka ebo ruwan rijiyar Madina ruwa rijiya guda bakwai aka zuba manzo Allah aka ya samu lafiya har ya dafo waɗanda ya dafo ya zo masallaci yanzu da waɗannan rijiyoyi a bari a dinga zuwa masu rashin lafiya to amma ta an cike wani wani mutane za su zo su shirka komai dai mu dai ba mu da hankali mu dai ba mu da hankali komai dai za mu shirka a ciki komai dai sai a lalata a ce wai za a yi shirka shi ke ne mu dai ba mu da hankali a komai sai yi wa Allah shirka dan dai an mai da Allah gaja rabul ko gaja gaja kayan wasa wallahi asara ce babba subhanallah to kaji dai Allah tabaraka ta yake akwai ayoyi akwai fi ayatu akwai ayoyi bayyinatu mabayana maqamu ibrahim muqaman na inda annabi ibrahim din nan ya taka yana daga cikin ayoyin nan mabayana a maka ko gobe alhaji yaje gashi nan ga amar wannan ɗaurin fade mai kyau maqamu ibrahim din nan da ake cewa wai ba wani abu ne ba kabarin ibrahim din bane ba ibrahim din inda ya taka kawai ya dauke sama sanin shekara dubu ne fiye da biyar inda ya taka ina kuma Allah ya ce tatu min maqami ba a riki wajen ma a dinga sallah a wajen inda Ibrahim ne ya taka a dinga sallah a wajen samu da hankali ne to ina inda annabi Muhammad ya taka sallah ina inda annabi Muhammad ka so kan maga sallallahu alaihi wa sallam wa man dakala wanda ya shige shi kana amina zai zamanto amintacce man hajja manalla sallallahu alaihi wasallam ta duk wanda ya haji walan yarkun bai yi basa ba walan yarkun bai yi fasikanci ba raja'a zai dawo min zunubi daga zunubin sa kayo min waladatu ummu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi to ta hayya rajulun wani mutum da mina salihina daga salihai yayi shiri zai je haji yayi shiri zai je haji ila haji zai tafi haji baitullahi al-haram dakin Allah mai alfarma wa inda huwa ladun sagiru wannan mutum yana dan yaro dan karami qala lahu sai dan yaro ne yake da shi ila aina ya abati baba ina ba kai ne na ga yi kashi qala azhabu ila baitullahi zan tafi dakin ubangiji na zan tafi dakin Allah qala lahu yaron yake masa baitullahi mawjudin dakin Allah yana nan ashe akwai dakin Allah sai qala na'am dike kwarai ko akwai dakin Allah kuma can zan tafi dakin Allah zan tafi قال لا بد تعملني معك تو بابا sai na bika al'ada yara sai na bika baba fasare yaro ya ta kuka a shadda buka in tsananin kuka annahu la budda an yazaba ila baitillah shi ma ji a tafi ɗakin Allah din nan da zikar kamar da ce za ni gidan wani to yaro ya ta ni ma sai na je ni ma sai na je ya zunnu yaron yana zaton annal amra ka halatin nasi lamarin kamar halin mutane ne da ya sani cewa tunda an ce Allah yana tsaki za a je to shi kenan zai je ma ya game ɗakin ma duk gaba gida to nan da bil buka yaro ya ta kuka yaro ya ta kuka a ta kalan nasu an mutane suka ce ijmalu ma aka so tun da yaro ya yi haka ɗauka shi tare da kai fa amalahu ma abu uban ya ɗauki yaro ya tafi tare da shi hatta tsara qariban min albayt har suka zo maka kuma har suka shigo cikin masallaci kuma ga su ga ka'aba falan ma kala yayin da uban ya nuna yaron kala haza baitullahi to ga ɗakin Allah ne ma tafabi ka ka yaro ya mutu a tafiya shi da yaro sai ya faɗi matacce yana kallon ɗakin Allah faka ka salihu wannan bawan Allah sai abin ya ma ƙarfi ya kai ƙara mota wanda ta ce ubangiji ta zo da ɗana wannan waje farkon abin da zan fara samun gara saki kenan Allah ɗana ya mutu abin da zan fara samun gara saki kenan ɗana ya mutu waladi ɗana wa sama rasa kalbi wato ƴaƴan itacen zuciyata kila lahu sai aka ji wata magana hatiki a ji magana ba a san mai magana ba kila lahu sai aka ji ana cewa an ta kunta turidul baita kai malam kai ɗakin kake so wa wasalta ila albayti to ka zo dan ɗakin wa huwa kana yuridu rabbal bayti shi ko mai ɗakin yake nema shi ka yaro mai ɗakin yake laqiya rabbal bayti ya haɗu da mai ɗakin kuma wa ma aqaqa huwa mata to shi kana tunda haka Allah kan ai shi kenan nan za a ya ji mai ɗaki shi ne ɗakin ya zo wannan mai ɗakin ya zo ya ga mai ɗaki ya zo mai ɗaki sai ko dan ɗaki gazo da ke ya ta koma ka sauki ya ke ko dan ɗaki gazo idan mu kuma shi kuwa da ke rabbal baiti ya haɗu da mai ɗakin wa ma a ɗaƙahu bai iya ɗaukan tajallin ba wa mata ya mutu lamma sami an baitan lahi yayin da yaro ya an ce ɗakin Allah fakat yanzu na annan laha mawjudu hunalika ya shi kuma Allah yana nan kuma a halarce su kuma da an zo shi kenan sai a gana da shi fashtaka ilayhi sai ya shauki zuwa ga Allah falamma wa sala yayin da ya sadu a kaka Allah raja'u sai Allah ya tabbatar da bukatarsa shi Allah za yanda bukata take fa kowa iya bukatarsa ake masa kaga Allah tabaraka wa ta'ala in da yake kautata wato nufinka shikenan ko me zai samu wa wa sala ila al-hadarati yaro yana zuwa sai ya saka halala yo ba wannan yaro ma da ya taho dama hadaran ma yake nufi annabi Musa wuta ya tafi yake nema inni anastu nara ba annabi Musa ba sai ina ga wuta ba ka yace da ya inni anastu nara la'alli atiku min ha bi khabarin aw ajidu ala an-nir guda ko dai in zo muku da labari ko kowa in samu wanda zai duk ka gauta galibi in ma ita kama da kanta ko wani ya hura ko dai in zo muku da garwashi da Allah kun tafsaluna ko kwa jidin yi ko ko ku in samu wani mutum ne a wajen ya nuna min hanya don sun bace ashe hazaran Allah ce yana zuwa nujiya an ya Musa inni ana rabbuka ni ubangijin ka ne ba wai wuta ba ce sai kai kalan bishiya ce ne haske kawai abin haske ne kawai ashe ba wuta ba hazaran Allah ce kuma ga ne kishirwa da ya gano ruwa akan titi كسراب بجهة تحسبه الظمآن معه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله هل يزوج ما سيبي سامرون فأما في قام الله تبارك وتعالى ثم لون يعلم دجاما قدن قدن الله يتحكم تبارك وتعالى تقعد النظام المدينة ساعة الله أتجي كما حتى الله تبارك وتعالى أتجي أروي ما أنا وأبين شيئا وهو وصل إلى الحضرة يا رين الله كان في ساعة هذا الله كيف تجي ساميشي وهو ضعيف يارو نيرا رونا ومات مسكين لأن لا مسكين يا مسكين كان يبنى إن جماعة هذا هو الحج الحقيقي وانا شيني حج كحقيقة مسكين نبن زي تفقاكين الله كما نبن سألا ثم جماعة من يهج الكعبة الحقيقية duk wanda ya hajjanci Ka'aba ta hakika allati ya hadaratullahi wa ita ce hadaran Allah tabaraka wa ta'ala haka ne zai faru wali hada saboda haka qala raji'atul adawiyatu waliyan raji'atul adawiyya shikenan ta da an ce Junaidu ya da daga hajji shikenan ta zo ta gaishe shi Junaidu an dawo lafiya kalan bukati masal Junaida ta tambaye wa Junaidu magana ta ce masa ya Junaidu ya kai Junaidu ta tuhu bil baiti an Junaidu da ka je hajjin nan ka tuhu bil baiti Ka'aba ka ce ya au Junaidu bil ko me Ka'aba ka ce ya wanne aka yi ne Junaidu wannan mukwas ne kuma irin nan sun aje a mu san wannan karatu ba mun imani to wai mai ɗakin ɗakin ka kewaya ne ko ka mai ɗakin ka kewaya aljunaidu baki wa shi kun yadda baki shi ne a wannan lokaci kamilu sai dai bawan Allah ne shiga ce tsara laha sai ce ana buhu bil baiti ya ji ake me na san kina faɗa wannan wannan irin magana gure na mahaukata ni ɗaki na kewaya alal fuffin lagun ta ce turgare ku kai kanku ta tuna ta tuna baitan lahi kuna zuwa ɗakin Allah duk kulubin kasiyatin da zuciyoyi ke kasassu da da zuciya mai imani kuka je da kun ga tallallin Allah da zai bayyana a zuciyanku da kun ji sanin Allah a zuciyanku amma idan ka da dawafukum bil baiti amma kawai saboda zuciyanku ke kasasiya ke shi kenan daki kawai da za ku je ku ta kewaya faqat falaysa illa hijaratun ba komai aikin ba bulan lika ne kawai doro su ne doro su ne kawai a shishan da ciyawa da rufin katako shi za ku je ku ta kewaya kai sai wannan ba ku samu komai ba amma ana ta ce amma ni sa ku hu rabbil bait ni ko ubangijin ɗakin zan kewaya to wannan magana ce ta alƙai rabi abdul adawi yana tana da kisoshi da wannan masu yawa ka taba ganin ladani yana kiran sallah ita rabi abdul adawi ladani ya hau bari yana kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar tace kai ba Allah a zuciyanka ashe yanzu har a ambaci Allah akan wani abu abin nan ya iya tsayawa sai ce ah sai rai kace gafara har ga kiran sallah na kwarai idan ya zaka daga mumbari da an mumbari tana cewa Allahu akbar mumbari ya rijiji a tashi ana mumbari ya fashi kadallin Allah ya fi karfin mumbari Allah ya ba mu albarka Isma'il ربنا
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ربنا يا أبنجدهم جاء النبي إبراهيم جاء النبي إسماعيل ربنا يا أبنجدهم وبعث فيهم ka aikowa ahalal baiti mutanen wannan ɗakin ka'aba din nan wanda za su zauna a wajen ɗakin ka'aba din nan ka aiko musu rasulan ma'aiki minhum daga cikin su min anfusihim daga kawunan su wa qad ajaba Allahu du'a'ahum Allah ya karbi addu'a annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama shine ya aiko annabi Muhammadu a masa fali hada saboda haka kala sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad yake cewa ana da'awatu ibrahima ni addu'ar ubana annabi ibrahim ne shi ya addu'a Allah ya bada ni sai Allah ya bada ni wa bushra isa ni bishara annabi isa ne annabi isa ne yawa duniya bishara da ni wa bushran bi rasulillah fi min ba'di ismuhu ahmad annabi isa ya ne muku bishara da ma'aiki da zai zo bayan na sunan ma'aikin nan ahmadu mafi godiyan Allah tilkal bisharatu wannan bishara da annabi Isa ya yi wa Muhammad ita ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa da'watu Ibrahima addu'an nan ta annabi Ibrahim kuma wa ba'asin rasulan ka aiko musu ma'aikin yin daga cikin su wa huwa Muhammad shine dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ka aiko musu annabi Muhammad ya tulu alaihim ya karanta a gare su ayatika alqur'ani ya karanta musu qur'ani shine ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba idan annabi Ibrahim idan annabi Muhammad ya zo ya sanar da su qur'anin nan wali hikimata ya sanar da su ilimin da yake cikin Qur'anin nan ma fihi abin da yake cikin Qur'anin nan min al-ahkam na daga hukunce hukunce wai zakihin sannan annabi Muhammad ya tsarkake su kuma ya tarbiyantar da zuciyarsu taskiya ya tarbiyantar da zuciyarsu innaka ubangiji kai antal azizu kai ne mabuwayi al-hakimu gwani cikin duk aikin da kake al-hikimatu in ka ji an ce hikima ai sau da karfin da aka faɗi hikima fil qur'ana qur'ani fal muradu abinda ake nufi da hikima ilmul qur'ani ilimin qur'ani Allah ya sanar da kai ilimin qur'ani komai aka faɗa yanzu yanzu sai ka ji shi a cikin qur'ani kafin suke cewa hatta da baibayin rakun mu in mun rasa muka zo qur'ani sai mu ji inda yake kaji fa kaji wanda suka san qur'ani to to amma yanzu ya ga malami yana gwagwa ba abu kaza a qur'ani ba abu kaza a qur'ani kamar ya san ilimin qur'ani to mi da kokari Allah ya san da mu ilimin Qur'ani din nan Qur'ani ma farratna fil kitabi min shay'in Allah da ba komai ba sai da muka bayani sai na a cikin Qur'ani to wajen da kaji hikima to wai a ilimin wannan Qur'ani din nan to to shine shine wato hikima ake faɗa wato ilmu ilmin abin da yake cikin Qur'ani الهتمات هتمة حيث وصل لك انت اكل فشيتها في القرآن هتمين قرآن المراد اظن بيريت علم القرآن علم القرآن ومواعظ القرآن da wa'azuzzukan Qur'ani wa ahkamul Qur'an da hukunce hukuncen da suke cikin sa fali haza saboda a haka ta'alamu zaka san azmata girman ma sallahu abinda Allah ya bayar da ummati Muhammadin ga al'umma sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji zakara fil Qur'an ya faɗa a cikin Qur'ani anna duniya ita duniya mata'un qalilun kayan jin daɗi ne kaɗan wai duk duniyar nan da abin da yake cikin ta amma Allah ya ce dan abu ne dan kaɗan wa hadal kalidu amma abin mamaki dan kaɗan din nan da Allah ya ce allazi zakara lana wanda Allah ya gaya mana ma na kadiru ba za mu iya ba an nudurka ni hayata wa ya san adadin kayan jin daɗi da yake duniya wa da yake diddigewa to amma kuma Allah ya ce maka dan Allah ya ce maka dan amma wannan dan kaɗan da Allah ya ce kuma ba wanda zai iya kididdige shi ba wanda zai iya a duniya wa ma fiha duniya da abin da yake cikin ta ajazna mun gajiya an nudurika musamman ta ha ha karshen ta wahiyar kalilun kare ita ɗan kaɗan ce kuma Allah ma yace ilimi ma ɗan kaɗan ne wal ilmu qala ilimi ma sai Allah yace wa ma utitu min al ilmi ba ba ku na daga ilimi ba illa qalilan sai ɗan abu ɗan kaɗan wa hadha al ilmu wannan ilimi da yake duniya duk yawan nan nasa allazi qala aidan amma Allah yace innahu qalilun ɗan kaɗan ne amma duk da ɗan kaɗan ne a wajen Allah ma na kaduru an nujurika ne hayata ba za mu iya sanin adadin ilimi waye ya cike ilimi yau aka ce ya gama da ilimin duniya duka waye wannan sabon wai Allah ba ya ce ɗan kaɗan ne ba kuma to ba kai ba duniya Allah ya ce masa ɗan kaɗan ilimi Allah ya ce masa ɗan kaɗan amma duk su biyun nan ba wanda ya iya kure su to ina kuma abin da ƙala innahu kafirun Allah ya ce mai yawa ne wannan abu kada Allah ya ce wa man yutal hikmata duk wanda aka ba shi hikima aka ba shi sanin Qur'anin nan da ilimin cikin Qur'anin nan fa kad utiya khairan kathira an ba shi alheri mai yawa an ba shi alheri mai yawa alqalil ma arafna nihayatahu dan kadan din da Allah ya ce ba mu iya ga ba mu iya sanin karshen sa ba to huwa a dana gashi kuma Allah ya ce ya ba mu kasiran mai yawa ba da zalika bayan wannan wa man yutal hikmata wa kad utiya khairan kathira to sanan za mu san fa Qur'an namu fa alheri ne mai yawa a cikin kuma mu ta kokari kar malami ya zama shi yake ta aure kansa ba ka za qur'ani ba ka la ba ka la ya mai da dan qur'ani dan kutubu wannan qur'ani za a yi ta warware shi a yi ta warware shi har tashin gama ba a gama ba za a yi ta Allah ya ce ya zuba hikima mai yawa a ciki kaga dai Allah ya ce ilimi dan kaɗan ne amma shi ba mu iya kallon karshen sa ba Allah ya ce kayan daɗin rayuwar duniya dan kaɗan ne amma ba mu iya kure shi ba to amma Allah ya ce ilimin qur'anin nan fa mai yawa ne ya ga yanzu sai dai mu ta wato dannawa ciki Allah ya fahimtar da mu Allah ya ba mu rabo mai yawa a cikin wato hikimar da take cikin Qur'ani na. Warada hadisi ya zo annal ulama cewa malamai idza hushiru yawmal qiyamati idan aka tashe su ran tashin kiyama yukatibuhum rabbu ubangiji zai magana da su kama waraka kamar yadda yazo cikin hadisi wa ba'atu nuri Allah zai ce na ajiye haske na fikun a cikin ku shine ilimi ilimin nan hasken Allah ne wa ma wa ba'atuhu fikum ban ajiye haske na dinnan ba a cikin ku wa wa zubukun kuma an azarta ku ba ba da zalika ba haka siru ku tafi an cin kullukum dukkan ku magafurun lakum na gafarta muku haka yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ilimin nan haske ne dan haka imamu shafi yake cewa shakartu ila wasi an suwa amiko fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akbarani bi anna al-ilma nurun wa nurun la ilaha illa bi'ati na kai wa malam waki'u malamin sa ne karar rashin fahimta na to shikenan sai ya gaya mun wa akbarani bi anna al-ilm shakartu ila wasi su fahimi fa arshadani ila tarkil ma'asi ce kana so ka zama malami ce to kamar sabo kamar sabo wa akbar ya bani labari da annal ilma nurun ilmin nan haske ne wa nurun la ilaha illa huwa haske haka Allah kuma zai bada shi ga mai sako ba ma'anar wannan mu ji tsoron Allah kwarai da gaske sai wannan haske na Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna a kira zan mu Allah ya zauna mana da shi
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه wa man yarghabu an millati ibrahima wanda ya kauda kai ya ki karbanta ya barta wanda ya kauda kai ya bar an millati Ibrahim ga wannan hanya ta annabi Ibrahim shine addinin na annabi Ibrahim la yargabu ba wanda zai kau da kai da ki karba an millati Ibrahim ga addinin annabi Ibrahim wa ya turku ya bata illa man safiha nafsahu sai wanda ya jahilci kansa bai san shi waye ba amma da mutum ya san kansa shi bawan Allah ne annaha cewa ita makalukatul lillahi wannan rai nasa halittacciya ce ta Allah ya duba alaiha ibadatu bauta Allah ya wajaba a gare shi ba zai ta hanyar Ibrahim ba saboda hanyar Ibrahim bauta Allah ce tsantsa to da mutum ya san waye shi dama ya ce wanda ya san kansa ya san ubangijinsa wanda ya jahilci kansa ko ya jahilci ubangijinsa kai din ma ka jahilci kanka ina kuma ubangijinka da wanda ya san kansa kuma ya san ubangijinsa to wai da mutum ya san kansa ba zai ta hanyar nan ta Annabi Ibrahim ba zai ta addinin manzon Allah din nan ba din da hanyar Ibrahim domin addinin manzon Allah ibada ce ga Allah sansa ma'arifa ce kuma ibada ce cikin cikin zuciya ba kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala a zahiri kuma ibada ce ibadatu wato ibada ce duk wanda ya wata kaffa ya tsatsa ya wata kaffa ya wulakanta bi hada wannan hanya ta Annabi Ibrahim wamta hana ya kaskanta ta to wannan ya jahilci kansa bai san shi waye ba ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد حقيقة والله اصطفيناه من زعباء النبي إبراهيم في الدنيا عن الدنيا إبراهيم من زعباء النبي إبراهيم اخترناه من زعباء في الدنيا عن الدنيا الرسالة من باش عن نفسي معيكين الله لي والكلة كما من باش بدا أن تكشي بدا الله لي وإنه في ذاكرته لمن الصالحين وإنه النبي إبراهيم في الآخرة أرام الله يراكم لمن الصالحين هنا سجن النبي محمد الجماعة الذين لهم الدرجات الأولى وأن الله سنة يتسنى درجة جيمة الخكاء النبي إبراهيم هنا سجن سوء إذ قال له ربه أسلم واذكر سنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال له ربه يا عند أبنجد النبي إبراهيم يتدعى النبي إبراهيم أسلم ينقذ لقويا كالله كالله أي كالله وأكل له دينك ka kwato ke da addininka ga Allah sai annabi Ibrahim yace ga Allah ne قال أسلمت ya rabbil alamin kana sai annabi Ibrahim yace aslamtu na ni kauya na li rabbil alamin ga ubangijin halitta wanda ya halice su duka baki da lamma qala Allah li Ibrahim yayin da Allah yake da annabi Ibrahim aslim ni kauyanka ga Allah ai ka bi ko raho dan Allah lam yakul annabi Ibrahim bai ce aslimu liman ni kauya gawa ba kada sai annabi ya ce kawai aslamtu da rabbil alamin na mi kauya na ga ubangijin talikai وأوصي بها إبراهيم بنيه wa ya abu shi ma ibrahim alayhi salatu wassalam auta yayi wasulci da hadu da wannan milla wannan hanya tun nan ta bauta Allah din nan wannan addini yayi wasulci da shi bani ƴaƴansa ibrahim yayi wasulci da wannan hanya ga bani ƴaƴansa wa yaqubu annabi yaqubu ma da yazo mutuwa yayi wasulci da ƴaƴansa ga wannan hanya يا بني إن الله اصطفى لكم الدين wala tamutunna illa wa antum muslimun annabi ibrahim da yazo rasuwa ga abin da ya faɗa shi ma annabi yakubu da yazo wai ana ga yahuda ba su suke cewa jikokin ibrahim ne ba kuma an yakubu to da yakubu da ibrahim kowanne ya zo mutuwa ga abin da ya ce ya baniya ya ku yana inna Allah ubangiji istaba lakum ad-dina ya zan muku addinin musulunci al-islami musulunci fala ta mutunna ka ku kace ku rasu illa wa antum muslimuna sai kuna masu ni kauya ga lamarin Allah kuna masu jayewa zuwa addinin Allah amarahum ya hore su bi sabati da tabbata alal islam akan musulunci walan ma qala al yahud yayin da yahuda suka faɗa lin nabi sallallahu alaihi wa sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam alaka ta'lamu kai muhammad kai baka sani bane anna yaquba yaqubu yawma ma ranar da zai mutu ausabani ya yi wa ƴaƴansa wasiya bil yahudiyyati su ce su yi yahudanci ala kalamul yahudi wannan magana yahuda ne huwa kadhibun ƙarya ne shine sai Allah ya saukar da wannan aya yace me أم كنتم شهداء إذ هدر يعقوب الموت إذ قال لإبراهيم ma ta abuduna min ba'adi an kuntum shuhada wai wannan ayarai da kuke ko ku kuna nan ne kuna nan ne ranar da yakubu ya zo mutuwa ya faɗi wannan an kuntum shuhada ko kuna huzuran halarce in hadar yakubu al-mautu yayin da al-mautu mutuwa hadar ya halarci yakubu annabi yakubu ya kala ni bani yayin da annabi yakubu ya ga ƴaƴansa ma ta abuduna min ba'adi shi dai idan ba kwa nan to ku bari ku ji wanda yake nan zai faɗa abin da yake nan shine Allah shi Allah yana nan shi ya ma kadarta yanda aka faɗa to bari ku ji yanda aka yi abin da Yakubu ya faɗa da ya mutu ga abin da yake ƴaƴansa ma ta abuduna min ba'adi ku ƴaƴana in na mutu yawa za ku bauta bayana ne ba da mutu ba mutuwa ta me suka ce masa قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ilaha wahida qalu sai an yakubu suka gaya masa na abudu ilaha ka ubangijin nan naka dai yakubu shi zamu bauta wa ilaha abaika ubangijin iyayenka ibrahima iyayen ubanka ibrahim wa isma'ila da isma'ilu wa ishaqa da ishaqa hatta isma'ila an faɗi isma'ilu suka ce babansu ne domin baffa ma uba ne dan uwan uba ma uba ne kamar yadda ya uwa uwa ma uwa ce suka faɗi wannan zamu bauta ilahun wahida ubangiji ne guda ɗaya shine ilahu ibrahima ubangijin ibrahim wa isma'ila da isma'ila wa ishaqa da ishaqa kullihim dukkan su ilahun wahidun wato ubangijin su ne guda ɗaya ne ونحن له مسلمون nahnu mu lahu ga ubangijin ibrahima da isma'ila da ishaqa muslimu da masu miƙa wuya ne mun masu jayewa ne ga wato hore-horensa تلك أمة قد خلت wannan tilkar jama'atu wayannan jama'u nan da labaran su har kala sun shige ummatun al'umma sai karkalar ta salafar ta shuɗe la ma ta sabar duk abin da ta aikata ladan abin ko laifin abin yana kanta min al'amali na daga aiki da za'u wato sakamakon aikin ta yana kan wajenta wala kun ma ka sartu kuma yahudawa da kuke ta yansu ne kuke sakin tsaro da su dai aikin ku na ga kanku iyayen sun riga sun yi aikin su sun tafi kuma aikin ku yana nan tare da ku ولا تسألون عما كانوا ba za a يعملون tambaye ku abin da kuke aikatawa ba kamar yadda su ma ba za a tambaye su abin da kuke aikatawa to yanzu ku ji da kanku mana ku ku riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata an ga ku yi imani da shi mana وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا wa qalu suke cewa kunu huda ku zama yahuda au nasara ko nasara ta hada dun sai ku shigo halakin yahudi yahuda ta faɗa man kana yahudiyan duk wanda shi da yahude ne fa huwa ala siratin mustaqim shine kai akan tafarki madaidaici wa qalatun nasara ta kace abun ba haka yake ba man kana nasaraniyan ba nasare dai kawai fa huwa ala siratin mustaqim akan ba daidai abun mamaki ba duk wannan abu da ake faɗa fa haka fa suke yin fa kuma abin mamaki ba sun san me Qur'an ne yake sada akwai wata ƙarya da Qur'an nan ya musu da yanzu suke ba su yarda ba Qur'anin Muhammad ya faɗi kaza kaza kuma su ba haka suke ba ban kaɗo su yake duk abin nan da ya faɗa sun su suka fi kowa sanin akan wannan abu suke to su kuma nasara suka ce a ba haka ba ne man kana nasarani wanda ya zama shine ba nasara ga huwa ala siratul mustaqim shine kai akan tafarki madaidaici والبر ملة إبراهيم حنيفا gaya musu bal bari dai millata wato na tabi'u za mu bi millata Ibrahim Hanifa addinin nan na annabi Ibrahim Hanifa ma'ilan wanda ya karkata ga barin kowane addinatai sai addinin Allah tabaraka wa ta'ala ma'ilan anil adyani kulliha ya karkace ga barin addinatai duka ila dinul qayyim sai zuwa addini madadaci shine musulunci وما كان من المشركين annabi Ibrahim wato ba mai tara Allah da wani bane la yazkurullahu Allah bai san faɗan Allah zai faɗan Ibrahima annabi Ibrahim fil Qur'an a cikin Qur'ani illa wa barra'ahu sai Allah ya kubutar da shi mina shirki na daga shirka wai sai kada jazabobin nan da ya ra'a to kaban ala hazarati ra'a ra'a kamaran ala hazarati ra'a shamsan ala hazarati to kan wani ya raya a zuciyarsa ya ce ah to ai wannan aka bi ta zahirin aya ai kafiri ne wanda haka Allah ya ce ta kore ma kafirci tabaraka wa ta'ala
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم قولوا فدا أيها المسلمون كو مسلمين دكان مغا أبن دا زامو شي آمنا بالله mun ba da gaskiya da Allah wa qul- wa ma unzila da abin da Allah ya saukar ilaina a gare mu min alqur'ani mun ba da gaskiya da qur'ani wa ma unzila ila ibrahima mun ba da gaskiya da abin da Allah ya saukar annabi ibrahim min as-suhufi na daga takaddun nan al-ashr guda goma wa Isma'ila mun ba da gaskiya da abin da Allah ya sauko wa Isma'ila wa Ishaqa da Ishaqa wa Yaquba da Yaqubu wa Latbaqi da ƴaƴan su wato duk mun ba da gaskiya ƴaƴan Yaqubu din nan wa ma utiya min yi imani da abin da Allah ya ba Musa annabi Musa min at-Taurat daga at-Taura wa Isa da abin da Allah ya ba annabi Isa min al-Injil daga Injila wa ma utiya an-nabiyuna min daga kai duk abin da aka ba annaba daga Allah ma duk mun yi imani da wannan لا نفرق بين أحد mu منهم ba ma rarrabewa bai na ahadin minhu tsakanin ɗaya daga cikin annaba mu ce muna kan wani ba ma san wani mu ba ma cewa haka fa numinu bi ba'din ba ma yin imani da shashin annaba wa nasiru bi ba'din mi kafirce da shashi kal yahudi kamar yahuda sun yi imani da musa ba su yi imani da isa ba wannan nasara kamar nasara su kuma sun yi imani da isa ba su yi imani da muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ba wa nahnu mu ko musulmi mun yi imani da dukka lanu lahu muslimu lahu masu mi kauya ne ga Allah فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا إذا أي اليهود إذا يهودا سكا إيماني والنصارى بالنصارى بمثل ما آمنتم به da irin abin da jama'a annabi Muhammad ta yi imani da shi ai bi ma amantu ni da abin da kuka yi imani da shi ko musulmi fa qadita tawfin shiryu salaku siratal mustaqima su ma sun bi tabarki madaidaici kenan وإن تولوا فإنما هم fi shika wa in tawallan suka dawaya suka juya an bi imani ga barin imani bihi da shi fa inna ma hum fi shika ku san dai su ɗan rigima ne kawai siratin sabani kawai suke so mala ba wani abu a cikin ce sabani ma akwai so suke su rigima da gudu kowa ya kama nasa fa sai yadika humullahu وسيكفيكهم الله Allah ya isan maka su ya Muhammadu ya Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya isan maka shiqaqahum wato sabanin nan nasu Allah kuwa huwa samiu shine mai ji da kawalin ga maganganun su al-alim masani bi ahwalin da halayen su Allah ya isan ma su ya Muhammadu wa karkafahu Allah ku ya isan wa annabi su iyahu su din nan bi katal quraiza ta arkashe bani quraiza ta gaba daya wa naqlin nabir aka kori banin nabiri wa barzil jizyata aka buga musu wato haraji a kansu jizya din na alaihi a kansu سبلة الله wannan addini rini ne na Allah ومن أحسن من الله سبلة wannan addinin nan na musulunci tibdaka Allah hanyar nan ta annabi wa rini ne na Allah ina ba ku rini ku zo ku ji nan Allah ya tafi yace wato na yan rini to yau ku zo ku ji yanda Allah yake na tsarin nan ku ji ko za ku iya kowanne ne rini dai farin kaya za a kawo masa ya mai da shi dako ko ya mai da shi baki ko ya mai da shi kore ko ya mai da shi abu ko ko an jan nema light mai ɗan haska haska a mai da shi dark mai baki sosai ko ko wannan ba shi ne ƙarshen rinin ku ba ko to shi ko Allah baki kirin za a kama abin ya mai da shi fari ba kuma lalatawa ya ba kai ko yanzu aka kama bakin abu haka sai ka mai da shi bari ne ka samu faradan ko ka halaka shi gaba ɗaya kenan ko to shi ko Allah zuciyar kafiri za a kawo baki kirin Allah sai ya rina ka su zama fari ta karɓi musulunci kuma gashin kan nan namu baki kirin ne gashi nan yau ɗaya yau biyu sai ga Allah ya rina shi ya zama fari tas shi kenan to akwai wanda ya yi wannan rinin ko ɗan malidin sun iya to to to ka gani malam to sun ga tallahi addinin nan hanyar nan ta annabi ibrahim kuma addinin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai da ba wani ubangiji sai Allah annabi wani ma ki Allah wannan sun ga tallah wato rini ne na Allah sabadallahu ibrahima Allah ne ya rina annabi ibrahim sai gatahu al-rinin Allah ne Allah ne sabaga Ibra- sabadallahu ibrahima Allah ne ya rina annabi ibrahim sun gatahu rininsa sibgatullah wato sibgatahu rinin ibrahim din nan ai ibrahim da aka rina shi akan addinin nan sibgatullah rini ne na Allah wa hiya fitratullah shine halittan Allah allati fatara nasu alaiha wa ya halitta halitta akan ta kowa da kowa akan wannan addini ake halittansa ma'ana rini ne na Allah shabbaha Allah ya kamanta fitratullah halittan Allah bi sirgi da rini li baqai asari domin rini in aka yi ba ran da za a ce rinin nan ya fita gaba ki daya ko sai a ce ya koɗe da shi kaga alamar rinin nan a ciki to wai addinin nan na Allah tabaraka wa ta'ala haka ya rina mutane a kai yi baka asali sabida wato dawamar gurgun sa ala sahibi ga wanda aka rina abadan ha abada kama yarda sirgu kama yanda rinin nan yake zama da sauba a cikin tufafi kazalikal iman haka nan imani idan Allah ya rina mutum da shi Allah ka rina mu ba ranar da za a ce wannan ya fita wa mushakalatan kuma kamantawa ne wato ma'a ma ya fa'aluhun nasara irin abin da kiristoci nasara suke yi an nasara su nasara idza ulida lahum mauludin aka haifar musu abin haihuwa wa balaga yau masabi aka zo ranar suna la budda an yi gusala dole sai an ma wanka bi ma'i da wani ruwa ya akuzuna da suke gebo shi min al ma'amudiyati sunan ruwan kenan ma'amudiya kamar yadda muke da ruwan zanzan su ma suna da wani ruwa da suke ce masa holy wata ko to wai duk dan an haife shi yayi sati sai an ma wanka da wannan holy wata din nan shine ruwan ma'amudiya to wai in suka yi wanka ita to shi kenan wannan an rina shi a cikin bai taɓa bari ba wannan an rina shi to su da yaron yayi kwana lokaci kenan shi ba Allah tun daga ciki ma ya rino yaron ma gaba shi ne da wanda shi daga musulunci dan haka za ka ga ko an rina yaron in Allah ya zai babban rabo ne sai ya dawo asalin nan nasa kuma dan haka duk aka tafi duk ko ma an waye ko dan kafirin ne ma in bai balaga ban ya mutu dan aljanna saboda musulmi ne ko ɗan kaguri in dai bala gaba ya mutu dan aljanna ne saboda wannan rinin na asali yana da wannan rinin na asali yana da sai dai in ya girma ne kuma a canja amma in Allah ya sa kuma yana da rabo sai asalin da ya ta koma ta koma asalin ta to haka suke yi idan ɗa aka haife shi in ya kwana bakwai to sai su ebo wannan ruwan na ma'amudiya wannan ruwan da suke cewa tsarkakakken ruwa suna ce mata turanci ko wata ko to sai a kawo wannan ruwa sai a yi wa yaro wanka da shi man gasa nuhu bi ma'il ma'amudiyati duk wanda suka yi mai wanka da wannan ruwan ma'amudiya din nan ya kuluna ai su dama na sara ma kasharan tsotsi na ranke da ruwan ma'amudiya kasharan tsotsi kenan wayan abiyaya ya kuluna suna cewa duk wanda aka yi wanka da wannan ruwa inna hu sara nasraniya wannan ya zama ba nasari har abada wa ala dinin nasara zai mutu kuma akan addinin nasara to ka annahu sintatun kai ka ce rini ne suke yi inda mu a wajen su fadi haza sai da haka zakarallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya faɗi annahu to shi ubangiji sama ga Ibrahim shi ya rina Ibrahim bisa gatihi da rininsa wai ya imanu billahi shine imani da Allah wa ta shi kadai qala rasul sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad ya ji da amince Allah ya tafaka a gare shi yace kullu mauludin duk abin haihuwa yuladu ala hijratil islami ana haihuwarsa a bisa wato wato wato wannan addini na musulunci fa abawahu idan uwayensa ne yahawidani suke mai da shi da yahudi au yi nasirani ko su mai da shi ba nasari au yi majisani ko su mai da shi ba majusi wai ma'anan magana kowa musulmi ake haihuwarsa kowa arifi da Allah ake saninsa ake kowa ya zan Allah ake haihuwarsa yadda za ka san wannan magana haka take dan yaro dan kankani in ya tsinci kuɗi a kan hanya ne yake cewa Allah ya bani ko wa ya sanar da shi wannan tauhidin sai kake da shi aka zo da shi yaro kankani da ya san tsinci kuɗi a kan hanya yake Allah ya bani kuma da uwarsa ta ayo kansa da yadda yana wari wa Allah wari wa Allah wai zan da shi wannan tauhid kuma komai da yake da aka ce ne fasara la ilaha illa sai ce ba sarki sai Allah duk yana fasara ta kai ba wani sarki sai Allah ma'ana ba wani ne iko mai iyawa sai Allah tabaraka wa ta'ala to daga manzo Allah yake cewa wato duk abin haihuwa ana haihuwarsa akan wannan addini na musulunci akan akidan nan sai dai in dan yahuda ne su mai da shi da yahudi in ya balaga in dan nasara ne su mai da shi in dan majusa ne su mai da shi kamatin sijil bahima sai annabi ya buga misali yace kamar yanda dabba take haihuwar dabba albahima da dabba hal tajiduna fiha min jada'a kun taba ganin dabba mai tsagaggen kunne ta haihu da tsagaggen kunne dabbobin da ake haihuwa shi wannan lamba da kuke wa shanu ko wannan lamba da kuke wa awaki da haka da lamba aka haifo su ko kuka kai musu eh ba lafiya kalau aka haifo su ba wai haka ne kowane yaro ma lafiya kalau da addinin sa aka haifo shi sai dai iyayen ne za su yi man lamba ma'ana su yi yahuda ne sai a yi man lambar yahudanci in na tare da sai a yi man lambar shi na annabi ya ce ai kamar dabba kun taba ganin saniya an ce duk kayan da za ta haifa ma tsagaggen kunne ne lambar gidan suwa ne to ai duk ai dama uwar su sai mai wannan lamba duk kayan san ta haifa su zuwa da lamba na an taba yin wannan ai sai dai ta saniyar ta haifi ta lafiya kalau to su kenan su in hanci ake tsaga sai tsaga mata hanci shine lambar su in kunne ake tsaga sai tsaga mata kunne shine lambar su in wani waje ake tsara mata wuta a jikin sai ai mata dai wannan shine lambar su ba ta ba haihuwarsa da lamba ba to ya haka kowa ake haifarsa tas bal antum bari dai ku ne tajiduna ha kuke tsaga mata kunne ko hanci to fa kazalika Allah tabaraka wa ta'ala haka Allah mai girma da daukaka akazal ahada shi ya rika alƙawarin min zurriyati adama daga 'ya'yan adamu wa adamu gairu mawjud lokacin da aka wannan alƙawarin da kuma ko adamu ma baya nan Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawari da kowa da kowa wa zurriyatu zuriyan ma gairu mawjudun ba a halicce ta ba a gaibu Allah ya ya hada mu gaba ɗaya tajalli yayi wannan alƙawarin da mu fakaɗa ba sai Allah ya magana da adama rashi fi adamin cikin rashi fi adamin cikin rashi wa ajabu sai suka amsa wa Allah sai Allah ya ce alastu bi rabbikum wai ba ni ne ubangijin ku bane kalubale sai suka ce wallahi kai ne ubangijin mu to kowa akan wannan yake zuwa kowa ya san Allah yake zuwa inda dama an tarbiyyar da shi cin can gaibu dan haka idan ya zo sai ka ji Allah yana cewa wa zukur fina fina an taɓa cewa da mutum da bai san abu ba fina tuna da ga Allah yana ku tuna dai ku tuna dai tuna tuna tuna dawa can ana tunawa ai tun can kana sanar da shi dan mantawa dai abin aka yi to Allah ya tunatar da mu fa baki hadal iman sai wannan imani ya wanzu fitratan halitta ce cikin sani a cikin dan adam hatta idza wulida an an haife shi wa kana abwahu muslimaini ko da ma an haifi dan iyayensa ma musulman ne baki alaji nasu iman dawa da musulunci sai ya zo wa idza kana abahu yahudi yayi idan iyayensa Yahudawa ne au Nasarani yayi ko Nasarawa ne au Majusi yayi ko Majusawa yuhawwijani su za su mai da shi ga Yahudi au Nasarani ko su mai da shi ga Nasari au Majusani ko su mai da shi ga Majusi wa hiya tuzatullah kaga ashe wannan rini ne na Allah wa nahnu lahu wa man ahsanu wa man ahsanu ai na ahada ba wani mutum a ahsanu mafi kyautacewa yin Allah daga Allah tuzatan ba wani wanda ya iya rini irin na Allah Allah Ubangiji a Hassan shi ne mafi kyauta cewa siddakan rini, yin kulle sabigin daga dukkan wani ɗan rini Allah ya fi shi. Banu Adama, ‘ya'yan Adamu yadda guna bil alwani, suna yin rin ne da kaloli, yadda guna al'abiyaba, suna yin rinin farin abu suke rinawa, sai kunu aswada, farin tufafi ake kawo a alawayya ko a koko, to sai a mai da shi, wato sai a mai da shi baki, wa yadda guna al'abiyaba, sai kunu a hamara, ko kuwa a kawo musu farin tufafi su mai da shi ja aw azraka ko ku su mai da shi ne yar'ani yar'ani kullu launin dukkan wani launi ya kadiruna an yanzuru ne za su iya wato runa farin nan da shi walakin amma duk ƙarni ne ajazu sun gajiya an yazmagul aswada su mai da baki kirin ke su abu yadda ya zama fari wannan sun gajiya wannan bini hada ajazu al mustabbaduna duk masu bini ba su da wannan ba والله تبارك وتعالى ubangiji kuwa ya kuzu kalbar kafiri yana da kan zuciyan kafiri wa huwa aswadu zuciyan nan bakin kirin ce fa yazbu sai ya rina shi sai siru abiyada sai ya zama faridin iman da yin imani wa ya kuzu sha'ara Allah yana daukan gashin kan mutum aswada bakin kirin fa yazbu sai ya rina shi hatta ya siru abiyada bi shaybi sai ga yayi kurkura ruwa fari tas asfazuna kaga masu rini ajabu sun gajiya an hajjir gajiyar ga wannan gajiya fali haza saboda haka tsala ubangiji yace la a haka ba wani mutum da ya hasan da ya kyautace min Allah ta Allah su ga tarjini bal huwa ahsan ubangiji shi da ya kyautace warrinin asabaki na masu rini su ga wajen rini wa nahnu lahu aqidun mu ba zuwa ta ne ga ubangiji tabaraka wa ta'ala masu yi kauya ne ga ubangiji bayin sa ne halar yahudul muslimina yahuda sun ce ga musulmi na hannu ahlul kitabi mu ɗan littafi ne al'awwal na farko ai mu ne masu a taura yau kuna bi qur'anin da ya zo bayan namu ai mu ne masu a taura wa jumlatuna aqdamu kuma gabas sun mu ta riga ta mu walan ta kullu al-anbiya min al-arab kuma ba a taba yin annabi balarabe ba sai na ku kadai dai ashe dai har yau dai mu muku rinjaye mun fi ku ولو كان محمد نبيا صلى الله عليه وسلم لأن محمد النبي لكان منا دا يرو بيهودي النبوءة الناس لا تكون لا تقيوا إلا في بني إسرائيل تسكن بني إسرائيل ما قرية تاكينا ولن يأتي نبي با ولا النبي دا يرو عربيا بلا عربي هذا ما عربناه مو أظن لما كان تاكينا سوف كان تاكريا
ولتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم kullum ga ya musu a tuhajuna na yanzu su kasu nuna na kwa dinga jayayya ga mu ku dinga rikici da mu fillahi cikin Allah an nisafa nabiyan dan Allah ya zaba annabi min al-arab daga cikin larabawa wa huwa rabbuna shine ubangijin mu ko Allah wa rabbukum ubangijin ku to tun da kun san ubangiji ne falahu an yastafiya ai ya ga dama ya zabi min ibadi daga cikin bayin zaman ya sha'u wanda ya ga dama to waye zai ja wadana amaluna aikin mu na gare mu nujazi biha za a saka mana ita wala kuma amalukum aikin ku na gare ku tujawuna biha za a saka muku da ita wa nanu lahu mukhlisuna ai ma harka cewa ibada ne gare shi wa nanu mu mukulu suna lahu dina ma zo kake addini ya gare shi ma sin ikhlasi ne an ta abu Allah ka annaka tarahu illa ta kun tarahu fa innahu yaraka to wal amala da aiki fa nahnu ashe mu aula mu muka fi tantanta bil istita'i da zaba minkum daga ku
أم أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى an bambari ya kullu za ka yi suna cewa inna ibrahima wai annabi ibrahim wa isma'ila da isma'ilu wai ishaqa da ishaqa yaquba da yaquba wal asbata da yayansu kanu huda wai dukkan su yahuda ne au nasara su kuma nasara su a'a man ka ku kai nasara ne haulahi wa'annan ma kanu yahudan ma kanu yahudan ba yahuda bane wa ma kanu nasara ba nasara bane Allah ya ce ba haka bane Hmm.
قل أنتم قل أعلم أنتم قل أعلم أنتم أعلم أم الله ورش kenan kula antumu gaya musu a antumu yanzu ku ne alamu kuka fi sani ne an Allah ko ku Allah ne ya fi sani gaya musu Allah alamu Allah shi ya fi sani lamma kana Allah yayin da Allah ya kasance alama shine mafi sani ala to tunda Allah ne ya fi sani to shi bari a ji abin da yake da ya sani ala Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya annabi Ibrahim ba da yahudiya bane ba ba nasare bane da annabi yahudiyata domin yahudanci na sha'ani na taurati ta ba ne daga at-taura ita ba taura ta sauka bayan Ibrahim da shekara dubunnai wa taurata at-taura ko nazalal ala Musa a wajen annabi Musa ta sauka wa nasraniyata nasariyanci kuma na sha'at ta faru min al-injil daga injila wal injil shi ka injila nazala ala Isa ya sauka a bisa Isa dan Maryamu alaihi salamu kada haza saboda haka raddallahu alaihi Allah ya mai da magana a gare su kama ta yaci kamar yadda zai zo fi surat Ali Imran a cikin sura Ali Imran ka zo sura Ali Imran dama an so shi ake ta ba su gaba daya saboda manyan manyan kiristoci suna su suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake tabugawa ake tabugawa har sai da annabi Allah ya saka to yanzu dai tunda su gida a yi tsinuwa kuma annabi ya ce to Allah ya ce yanzu a yi tsinuwa to suka ce to to to shi kenan a shirya gobe gobe za mu zo mu ga to sai goben da sai malam annabi sallallahu alaihi wasallam shirya fito ya ya sabo sai na sai na auya ya kamo hannun sai na hasan sai na ba mutum na bayan sai na ali na bayan sai na cewa in na ce in ne addu'a in na ce Allah ya tsine musu ku ce amin to yake nan malam kafaroman nasu ya tsira ido ga tuwa za su wuto ne yadda annabi da wa'anne yake kai kirista kai ku bari wallahi waɗannan mutane in suka ce Allah ya rikito da sama da haɗukan ƙasa yanzu ne za a yi. Abala Kasim me kake so ne? Manzala ce in ba za ku musulunta ba ku ba da banza in kika je ka za mu dinga ba ka. Amma dai manzala ce Allahu akbar har jahannama ta zo kofar nasara na jirana. Da sun yi wannan rantsuwar da za a yi ba wani tsari a kan ƙasa. Ɗan kare ina ma sun yi. Imana, ina sun yi mala. Don kenan. wato shi wannan ita na tarancin nan wato ta faru ne na ta'amminar injili ta faru daga injila wal injilu nazara ala isa injila ko ta sauka abu ta isa dan maryama bali haza radallahu alaihi allah ya musu zurati kama ta yaci kamar da zai zo fi surata ali imran a sura ali imran wa ma unzilat at-tawrat ka san ka da at-tawrat wal injil da injila ba a saukar su da su ba illa min ba'adi sai bayan annabi isa sai bayan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam allahumma salli ala في هذا صلاة الفاتح ومن تلك السنة فيها إن شاء الله الحمد لله قد الله إمام الله من الحمد لله الحمد لله يا سلام يا سلام اللهم صل على سيدنا ربك الحمد لله رب العالمين الحمد لله